أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da daura ta wannan zango na uku a wannan masallacin mai tare albarka za mu fara karatun littafin al'arba'una annawawi idan kuma aka sanya masa matan ita ce matun sai ka ce matun al'arba'ina annawawiya sai zamanto al'arba'ina kin ya zamanto mudafun sai zamanto mudafun ne ila mudafun ila إلى المتن إلى باطن مكرمتا متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية مع الإمام الحافظ الكبير محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي عليه رحمة الله ba tare da mun tsawaita cikin mukaddima ba kawai abin da za mu faɗa a takaice shine akan mawallafin wannan littafi wanda ya rubuta wannan littafi akwai buƙatar musamman ya rubuta sa asalin wannan littafi da ake kira al'arba'unan nauyi da mutum zai diba ne can ƙarshen littafin za ka gane cewa hadisi arba'in ne da biyu zuwa da uku amma al'imam cikin zahabi ya ƙara suka da mutu hadisi hamsin wanda ya rubuta shi sunan shi yahya bin sharaf sunan wanda ya rubuta wannan littafi yahya bin sharaf bin murri bin hassan bin hussein bin muhammad bin jam'a bin hizam shi ya rubuta wannan littafi ana masa lakabi da muhyiddin lakabinsa ai masa lakabi ko to lakabinsa muhyiddin shine lakabinsa eh ko kuma kace shehu shafi'iyya wasu na kira shi da shehu shafi'iyya ko kuma umdatul fuqaha wal muhaddithin wannan bawon Allah ana masa alkunya da Abu Zakariya da na bada a karatunmu da mazawiji na arba'un nawawi muka ce abu zakariya ya haya bai taɓa yin aure ba da ya samu ɗan dawa bai da ɗa bai da babban ma bai taɓa yin aure ba al'imamu na wuri daga cikin malumai da suka shahara a duniya kuma wanda ba su yi arme ba wanda ba suna inkarin yin auren bane sai dai kawai saboda hidima wa addinin Allah to sai wani zai ce to ya halitta a danganta yau mutum alkuniya bai da ɗan a wani wanda ke sananne a larabawa ko da baka da ɗan za a yi maka duniya ba ga shi ba aisha radiyallahu anha wa ardaha Allah ya kara mata yarda ai mata alkunya da wa da ummu abdullah ko wannan alkunya ce ina fatan mun fahimta mal yake cewa wuli da fin nawa an haife sa a wani gari da ake cewa nawa nan aka haife sa wannan garin a shekara ta 331 shekara ta 331 wanda ya dace hijiriya emiladiya 1233 lokacin da ya kai shekara goma a rayuwa yana aiki tare da babansa a shago daga bayan kuma ban yi mashi da kokari wajen karatu allah ya taimake sa da ya cika shekara 18 ma sai ya bar garin su shi ya tafi zuwa karatu a kasar dimash sai da shekara 28 wajen karatu ba abin da yake sai karatu da haka a ƙarshe ya kuma kama karatu ya ban malamin masanin hadisi masanin fikihu kuma malamin larabci ne kuma shugaba a cikin mazhabar malikiya a farkon karatunsa a farkon rayu sai na kan aƙida ta asha'ira akan aƙida ta ta asha'ira amma daga baya ya dawo ya bi aƙida ta ahlus sunna wal jama'a malam ya rubuta littattafai da dama malam ya rubuta littattafai da dama daga cikin littafansa akwai al-manhaj في شرح صحيح مسلم المنهج في شرح صحيح مسلم أقول روضة الطالبين وعمدة روضة الطالبين وعمدة المفتين أتكلم منقر فقه أقول من جاه من هذا الطالبين وعمدة المفتين شماء فقه شيني wanda ya rubuta littafin riyadus salihin dan kowa ya san riyadu ko to wanda ya rubuta riyadus salihin shine Abu Zakariya ya rubuta al'azkar al-muntakhil min kalabi sayyid al'abrar ya rubuta attibiyan fi adabi hamlatin ƙur'an ya rubuta bustan al'arifi ya rubuta attakarib wa taisir fi ma'aifata sunanin nazir ya rubuta kuma wannan littafi na al'arba'una annawawi malar ya rasu a cikin a cikin dare na ranar laraba 25 da watan rajab shekara ta 676 wanda ya dace da 22 da watan disamba shekara ta 1277 kuma a garin su ake jana'idarsa abin mamaki malam duka-duka shekarunsa a duniya shekara 40 ne duka-duka shekarunsa a duniya shekara 40 ne wannan littafi na arba'una hadisi ko arba'una nawawi ya kumshi dukkanin musulunci baki daya da mutum ba zai karanta wani littafin hadisi ba kawai ka tsaya daga arba'una nawawi kawai to da zaka sa lura da fa'inta ya tattara dukkanin musulunci baki daya kowane hadisi matsayinsa matsayin wani karatu ne mai zaman kansa a cikin addini zaka ba za mu bata lokaci wajen karanta muqaddimin malam ba Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi za mu je kawai hadisi na fare mare ce alhadithul awwal hadisi na fare an amiril mu'minin abi hafsin عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مالتي أن أمير المؤمنين أن سامونا حديث دقاء أمير المؤمنين شقبا ممني أتكين صحابي دا أنت أمير المؤمنين كوي أنا نيه عمر بن الخطاب إنا فاتمنا أم فإنتا دا أنت أمير المؤمنين وأكي نهي شيني فرقو وند أكفار سنة تاما أمير المؤمنين Umar ɗan Khattab, radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda, ya ce, Sami'tu Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam ya ƙul, na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa, afon Abi Hafsin, baban Hafs, Abi Hafs, baban Hafs, wannan kunyarsa ce Abu Hafs, sunansa laƙabinsa kuma Amirul Mu'minin, sannan kuma sunansa Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara masa yarda, sahabin annabi ne. shina cikin mutum goma da aka bai wa aljannatun nan duniya ina cikin saurukan nan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abokin annabi ne na gidan gaba suna fahimtar juna su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta a shekara ta biyar daga annabta shina cikin al'awa'id daga cikin wanda suka musulunta sabi yace sami'tu rasulullahi naji manzon Allah yaqulu yana cewa innamal a'malu binniyati dukkanin ayyuka ba sa yiwuwa sai da niyya gaba ɗaya ayyuka an gina su ne akan niyya aiki abin da ke bambanta shi shine niyya innamal a'malu bin niyyat kowane aiki al'amal sun kashi kashi biyu akwai a'mal alqalbiyya akwai al'amal aljawarihiyya akwai aikin da da zuciya ake yi kuma akwai aikin da daga bai ake yi ba sai kun fahimta ba aiki kashi nawa ne kashi biyu akwai aikin zuciya kuma akwai aiki na mi na gabai aikin zuciya irin misalin yin imani yin tasbihi yin yin tawakkuli da sauran waɗannan ababen dukkanin su ayyuka ne da ake yi a zuciya amma kuma akwai al'amal aljawarihiyya irin aikin sallah da za a yi kaga sai an tashi ko sai an motsa aiki da ake da gabai to dukkanin ayyuka ba sa yiwa sai da niyya wa inna ma li kulli mri'in ma nawa kuma kowane mutum yana da abin da ya niyya kowane mutum da abin da ya kudurta abin da ake cewa niyya alqasadu nihi alqasadu nihi shi ne niyya niyya niyya abin da mutum ya kudurta a zuciyarsa yanzu misali mu gane niyya sai mutum ya tashi da safe mutum ya tashi da da safe sai ya fito da niyyar zai tafi kasuwa ko kuma makaranta kaga idan ya fito ina a zuciyarsa ya kudurta inda za ya je ko to wannan abin shi ake da niyya to kowane aiki ba aikin da ke tafiya wajen Allah subhanahu wataala face sai an kudurta an yi shi dan Allah sai an kudurta shi a zuciya ana buƙatar ka kai aika kudurta aikin a zuciyarka waniyatu kuma mahallu halqalb ita kuma niyyar a zuciya ake yi kuskure ne da bid'anci mutum ya furta niyya babu aikin da ake furta niyya a addini sai aikin hajji shine kada idan mutum ya ziye a miqati almakani idan mutum zai daura wannan horin kellan ko ya daura zai dauki niyyar aikin hajji da umra kace labbaik allahumma hajjan wa umratan amma duk wani aiki da zaka yi haramun ne bal ma haram makaruhi ne a musulunci yana kai da haramun na bid'a ne mutum ya furta niyya ina fatar mun fahimta mala cewa inna ma li kulli mar'in ma nawa kuma kowane mutum na da akwai abin da ya kudurta kaga ana so annabi cewa ashe aiki kashi biyu ne akwai aiki wanda yake akwai ayyuka kuma akwai a shari'a kuma akwai al'ada akwai abin da shari'a ce kuma akwai abin da al'ada ce kuma akwai abin da addini da shari'a sun taro a kansa yanzu misali tambaya cin abinci cin tuwo addini ne ko al'ada ban shi ba mutum ya ci abinci in ka ci abinci addini kai ko kuma al'ada al'ada ce ko ya zama to ɗabi'a ce ta rayuwa sai mutum ya sai mutum ya ci abinci to amma akwai lokacin da kuma cin abinci zai zama towa ibada kuma sai a baka lada misali sai mutum ya yi azumi sai ka zo buɗin baki wannan buɗin bakin da za ka yi cin abinci za ka yi ko to ibada kake lada ake rubuta maka amma da mutum zai ji kawai ka ji kaji yiwa ka ci abinci kawai don bukata wannan baka da lada a ciki amma da zaka kudurta ka ci abinci a zuciyarka zan ci ne dan dai na samu lafiyar jiki ne maganin yiwa kuma na samu na bota wa Allah da wannan abinci da ji sai rubuta maka lada ina batar mun fahimta mutum ne yayi wanka yayi wanka ran juma'a misali namiji da suke suna tafiya masallaci ayi wanka to da mata suna tafiya sallar juma'a sai mutum yayi wanka ranar juma'a mutum biyu ne wannan yayi wanka yayi istirkinsa sai ya je masallaci kawai da ba don komai ba kawai saboda kaya ya sa kaya masu kyawun a birga shi wannan sai yayi wanka ya sa kaya dan annabi ya ce a sanya kaya kyakkyawa in za a je juma'a kun ga dukkanin su su yi aiki daya amma akwai abin da ya bambanta su wannan ya tafi ne kawai dan da ya je masallaci da kyakkyawan kaya wannan ya je ne dan annabi ya ce a sanya wanda ya yi istilkin nan ga istilkinsa kuma ga ladar tabbaka sunna da yi ba sako ku fahimta ba kun gane to wannan bambanci al'ada da da addini ina fatar mun fahimta malai ce faman kanat hijratuhu ila Allah duk wanda hijrarsa kasance domin Allah ne yayi hijira ne menene hijira shine mutun ya bar garin kafirci zuwa garin musulunci irin yadda sahabbai suka yi suna rayuwa tare da kafirai suna azabtar da su an hana su addini ba su samun ba a ba su shakat ba su samun walwala sai mutum ya bar gari sai ya ce habasha ko ya ce madina to wannan abun shi ake cewa hijira to kowane mutum faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda ya hijira idan Allah da manzansa yayi ne dan Allah don neman yardan Allah da kuma bin sunnar annabi a cikin aikin da ya na hijira to ladar aikinsa zai samu lada guda biyu ne anan ga ladar yi don Allah kuma ga ladar mi koyi da wa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali bari in ba da misali nabi da za mu ƙara fahimta asawaki kai ne kika tashi da safe sai kika kika ɗauko asawaki kika farkware bakinki kawai ba don komi ba sai don kada a ce bakinki yana wari sai wannan ya ɗauko asuwaki ya kwarkware bakinsa ba don komi ba sai don abu guda biyu ya yi koyi da annabi domin annabi ya tashi na yin asuwaki saboda magancewa warin baki kaga wannan mu yayi na biyu mu yayi ibada yayi za a bashi lada wancan fa yayi al'ada bai da lada a cikin abin da yake to duk wanda ya hijira to ladar za a ba shi lada guda biyu ne ga ladar yi da ya yi ne don Allah kuma ga ladar koyi da wa da annabi sallallahu alaihi wasallam to haka idan mutum yana cikin unguwa da ake sabon Allah misali ba aikin da ake sai sabon Allah sai mutum ya tashi ba don kowa ba sai don Allah ya bar garin to zai samu ladar abu guda biyu ladar hijira da ya yi don Allah da kuma ladar koyi da wa da annabin Allah malai ce wa man kana ta hijratuhu lid-dunya duk wanda ya kasance hijrarsa yayi ne dan neman duniya yusibuha da yake neman ta ayyatlibuha wa yabhathuha yake neman ita duniyar kusa akun zashi bulaguro yace kawai ya ta ne dan neman dan neman duniya dan ya tara kuɗi aw imra'atin ko kuma wata mata yankihuha da yake son ya aura wata mace da yake son ya aura fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to hijrarsa na gun abin da ya jira a kansa ma'ana baya da lada a cikin abin da yayi sai dai kawai zai samu abin da yayi yanzu misali mutum ya tafi Abuja dan neman kuɗi dan neman dan neman kuɗi wannan kuma sai ya tahi nan kusa ya mai dan neman karatu dukkanin su mine ne bulaguro ne ko kowanne da abin da ya kudurta a zuciyarsa dan ya je ya nema a can to kuma kowanne a ƙarshe abin da ya dan dan shi shi zai samu ladar a kansa ina fatar mun fahimta mun fahimci hadisin malai ce rawahu imamul muhaddithain wannan hadisin shugaban shugaba guda biyu na masu rawaito hadisin rawaito sa cewa da Abu Abdullah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira bin Ibn Mughira eh wannan shine ake ni da al-Imam al-Bukhari kenan al-Imam al-Bukhari da Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj bin Muslim an-Nisaburi su suke rawaito wannan hadisi al-Imam al-Bukhari malami ne a cikin littafin bangaren hadisi al'imamun muslim malami ne a ɓangaren hadisi kuma kowannensu ya rubuta littafi a cikin a cikin hadisi muna jin ana cewa sahihul bukhari ko kuma muna jin ana cewa sahihu sahihu muslim to dukkaninsu wa'annan wa'annan malaman sun yi ƙoƙari a cikin addini Allah ya saka musu da alkhairi ma ya tafi sahihaihi ma a cikin ingattu ingantattun littafansu allazaini huma asahhul kutubi al-musannafa wanda su ne mafi ingancin littafi bayan alkur'ani da aka da aka aka sannafa aka rubuta babu wani littafi bayan alkur'ani da ya kai yake da inganci sama da littafin al-Imam al-Bukhari da kuma littafin al-Imam al-Imam Muslim malaiti al-hadith thani hadisi na biyu an Umar bin radiyallahu anhu aida an samu daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda aidan kuma tambaya anan me yasa mala yace aidan mujalayi akai na'am saboda shine yazo da hadisin farin barakallahu fikun saboda shine ya kawo hadisin farin shi yasa mala yace aida kuma ala yake cewa wa yake fada na'am umar dan khattab yace bainama nahnu julusun inda rasulullah wata rana muna zaune ko kuma tsakanin muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin a wata rana sai ka haɗe ka fasara ka ce wata rana muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in tsala alaina rajulun kwatsam sai wani namiji ya bullo a kanmu kwatsam kai tsaye sai ga wani mutum ya fito alaina a kanmu kawai sai mu ga mutum ba mu ga tahowar shi ba kawai sai mu gare shi kawai dib kamar da kike misali kina cikin daki kawai baka ji tafiyar mutum sai ka je ka je sallan mutum cikin daki kawai babu hatta bude rido baka gani ba to irin haka yayi musu shadibu bayad thiyabi yana saye da fararen tufafi masu tsananin fari tufafin da yake saye shi wannan mutum tufafi ne farfaru kuma masu tsananin hori shadidu sawa da sha'ar kuma Allah ya hore masa matsanancin bakin gashi ma'ana yana da gashi gashi mai baki ko kuma bakin gashi kusan gashi in yayi baki hawal iya yake yi ko mala abba gashi in yayi baki har wal iya yake yi shi yasa wanda kaga so suna raka yawa da gel a ta karawa saboda ya kara ya tawal iya ya samu sai ya dan baki ya kara haske malace la yura alaihi atharu safari wannan mutum babu alamun tafiya a tare da shi alamun tafiya asar bi ma'ana alamatu safar kusan idan mutum yayi tafiya idan misali sai mutum ya tashi da lakurus sai ya tayi walata da kasa da lakurus ka tayi walata da kasa in ka zo ya za a ga in ka zo ya za ya za a gane ka cire sun yi sun yi kura kuma kayan kayi zuwa ka gaji ko za ga duk ka jiki saboda kayi tafiya to shi wannan mutum babu alamun kura a tafiyar tufafinsa a cinansa kuma ba mu ga ya jike ba saboda lokacin da mutum yake motsa jiki yake tafiya zufa yana hita daga cikin jikinsa to balle tana mu ga ya jike wala ya arifuhu minna ahad kuma wani abin mamaki cikin mu babu wanda ya sansa ba wanda ya sansa a cikin mu musa sahabbai ba wanda ya taba ganin sa duka sahabbai mafiya yawan ana zaune a fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai ga mutun yazo ba mu san shi ba babu alaman tafiya tare da shi hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wa kowa komi ba kuma ba wanda ya ce masa komi har sai da ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya zauna wajen manzon Allah yana shigowa kawai ya gane manzon Allah sai wajen manzon Allah fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi sai ya jingina koyyansa da goyen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan rukubatayhi na farin ala nihin shi wannan mutum rukubatayhi na biyu ala nihin goyen yawa goyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jona goyensa da goyen annabi shi wannan mutum wa wada'a kaffaihi sai kuma ya dora tafin hannaye aka ce alkaffu shine tafin hannu to kaffaihi hannaye tafin hannu guda biyu sai dora tafin hannayensa guda biyu ala fakhidaihi akan katatarin nan sa sai ya dora akan katatarin shi mutumin ba akan katatarin nan annabi fa ba akan katatarin nan sa wa qala sai yace ya Muhammad wannan wawo wace irin wawo ce wannan wawo wace irin wawo ce eh wawo al'ataf wa qala yace ya Muhammad sai ya kira shi da suna sunansa kai tsaye sunan annabi gaya kai tsaye musan babban mutum ba a kiran sunan shi kai tsaye ba a kiran sunan babban mutum kai tsaye haka kuskure ne na daga cikin kuskure a kira sunan wanda ya girmaye ka a shekaru ko a ilimi kai tsaye to wannan annabi ne a ƙira ƙauyawa ce kaɗai suka zo wajen Allah su ce ya Muhammad har Allah ya hana su a cikin suratul al-hujurat innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun Allah ya ce ba su da hankali akwai ƙauyanci tare da su shi yasa amma a kira in zaka kira annabi sai ka kice ni ya rasulullah ko ya nabiyallah ina ba san mun fahimta amma a ce ya Muhammad kuskure ne kamar ka san na cikin illatul adab yayi da ta kira sunan uwarta kai tsaye kuskure ne da dacci zawon farin ba sunan uwa ba ko sunan dan farin ba su kira ba sunan uwayensu ba ba sunan uwayensu ba ko ɗanta na farin ba ta kiran sunan shi har yanzu akwai dacci zan sai da a ce wani shi ne ai muka bacci gane ba musai na suka samu wannan abin ba wannan ɗabi'a ce mai kyawu to yanzu yanzu irin yaran yanzu ba su kai mijin ma wasu kai tsaye ake kiran suna shi direct Allah direct ake kiran su kaga yariya ta tattake ta kira su da miji ta kai tsaye abun gaya bai da wasali ko dai Allah ya sauwake kuskure ne Allah ya kuskure ne daga sai ce ya Muhammad ya Muhammad ya ce ya annabi Muhammad akhbirni anil islam ba ni labari menene ma'anar musulunci ai akhbirni ma huwa al islam karanta shi ne menene ma'anar musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabin Allah yace al islam abunda ake nihi da musulunci an tashhada alla ilaha illallah ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kashe da cewa ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai wa sai Allah subhanahu wataala wa anna muhammadan rasulullah kuma kashe da cewa tabbas annabin Allah annabi muhammad rasulullah manzon Allah ne dan aikin Allah ne rasul bi ma'ana dan aike dan aikin Allah ne a wani farin kenan wa tuqimus salata kuma ka tsaye da sallah wa tu'tiyaz zakat ka bada zakar dukiyanka in ta kai sai da sallah ka yi ta bisa ilimi yadda Allah ya karantar da annabi annabi ya karantar da sahabbai to ka yi ta akan wannan ilimin ina fatar mun fahimta wato utiyar zakat ka bada zakat dukiya ka in kuɗi sun kai nisabi ka hidda musu zakka wata suma ramadan ka azumci watan ramadan wata hujjal baita kuma ka ziyarci ɗakin Allah in istata'ta ilayhi sabila idan Allah ya hore maka zuwa al-istita'a abu guda biyu ne al'istita'a abu guda biyu ne, abu guda biyu da ake ni da al'istita'a, azzaduwar rahila, Allah ya hore maka guzurin tafiya, guzuri na tafiya, kuma ka zanto ka bi an biya maka kudin hajji ka yi maka kudin jirgi. To, duk wanda ya mallaki wannan ya samu al'istita'a kenan ko? Ƙala sai ya ce, wa kenan shi wannan mutum da ya zo ya zauna wajen manzon Allah, ya ce, sadakta kayi gaskiya. da annabi ya ce masa an ta shahada Allah ilaha illallah hazawa wa tuhiddal baita in istata'ata sai ce sadaq da kai sai ce manzo Allah kai gaskiya to sai Umar dan Khattab ya ce fa ajibna lahu sai muka yi mamaki ga wannan mutum sai abun ya doke mu mamaki yas'aluhu wa yusaddiquhu gashi shina tambayar annabi kuma shina shina shina gaskata shi malamai suka ce to me abin mamaki anan alamar cewa abin da yake tambayar ya sansa kenan da mutum zai zo ya tambaye ka yau nawa da wata muke sai ka ce ayyo muna sha shida da watan turawa ce gaskiya ne ma'anar kenan ya ne ya san wannan abun ina ba ta mun fahimta to sai yake tambayar sa kuma yake yake gaskata sa kala sai ce fa akhbirni anil iman ba ni labari ne ake ni da imani menene ma'anar imani yace an tu'mina billahi ka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, ka yi imani da Allah, imani da Allah ta cewa Allah subhanahu wa ta'ala samun mene ya rage kowa a duk ya samun mene kuma babu wanda ya samar da shi, sannan kuma shi ne wanda yake alhayu alƙayyum kuma shi ne almudabbir, kuma shi ne alkhaliku arraziku ka yarda duk abin da ka samu Allah ne duk abin da ka rasa a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ne. wa mala'ikatihi ki imani da mala'ikun Allah imanin mala'ikun Allah kayar cewa su bayan Allah ne ba ɗiyan Allah ba ne, kayar cewa ba su saba ma Allah, kayar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su da haske, aike su kuma bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kutubihi kai iman da littafin Allah duk littafin da Allah ya samkar daga ciki akwai attaura, akwai linjila, akwai zabura, akwai sufi Ibrahim, akwai sufi Musa, akwai Al'ur'ani, dukkanin littafin Allah ne, kuma kanin Allah ne ya saukar da su kuma ka yi imani da abin da ke cikinsu. Wa rusulihi kuma ka yi imani da manzanninsa, tun daga manzo na farin, waye manzon farin, annabin Allah annabi Nuhu, tun daga annabin Allah annabi Nuhu, shi ne manzon farko. Annabin farko, annabi Adam, amma manzon farko waye ne annabi annabi nuhu mabambanta akwai bambanta tsakanin annabi da manzo shi annabi ba manzo bane amma kowane manzo annabi ne kullu rasulin nabiyyin wa laysa kullu nabiyyin rasul dukkanin manzo annabi ne amma ba kowane manzo yake annabi ba akwai wanda kawai su annabawa ne annabi kuma shine Allah ya turo ka da musulunci a turo ka da addini don ka da wani addinin wani annabi irin yadda aka yi irin annabi lutu kaga addinin annabi ibrahim ne ya jaddada irin su annabi shu'aibu dukkanin su addinin annabi ibrahim ne suka jaddada ina bata mun fahimta to akwai manya manyan annaba kuma guda biyar wanda ya kamata kowa ya san su ana kiransu da ulul azmi min ar-rusul akwai annabi akwai annabi nuhu akwai annabi ibrahim akwai annabi Musa, akwai annabi Isa, akwai shugaba oga kwata-kwata annabi Muhammad. Sun fi kowane annabi daraja a duniya, ka yi imani da su. Waliyomil akhir ka yi imani da rata shi alƙiyama, duk abin da aka baka labari cikin alƙur'ani cewa za a mutu akwai barzahu, akwai azaba, akwai jin daɗi, akwai aljanna, akwai sirafi, akwai mizani, duk ka yarda da su. wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka iman da qaddara ta alkhairi ko ta sharri duk abin da ya same ka Allah ne abin da ka rasa Allah ne kin samu karuwa Allah ne ya baki baki samu haihuwa ba Allah ne ya hana ki amma ta yi miki magani wallahi kin fitar ga da'ira ta addini baki da imani duk wanda zai tunanin wani zai iya masa wani abu wanda ba Allah ba cikin abin da ba wanda ke yi sai Allah to sunansa ba mai imani ba ina fatan mun fahimta kamar irin abin da ya faru da da ɗalibai a kwanan baya an yi jaraba ta bakko ka samu baka Allah ne ya baka baki samu ba Allah ne ya haraki shi ina kawai ina ba ta amma kawai a'a ba a yi koriyi da kyawu ba da kina zargin Allah kenan kawai shi kenan masu ku fahimta ba malace albiki ta sa wa tu'min bil qadari khairihi wa sharrihi qaddara ta alkhairi ko ta sharri ta same ka kawai ka karba a hannu biyu ai muke sata a gida la kaddara Allah ba da abin ba da abin ba shi kaddara amma aje wajen malam gobe da isa ga wasu sata to an hita shige an shiga cikin wani sha'ani daban kuma an rabu da addinin Allah qala sai yace sadaqta kai gaskiya fa qala sai ta fa akhbirni an al-ihsan to karantar da ni menene ake cewa al-ihsan furtawa qala sai ce an ta'budu Allah ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah in za ka yi bautar Allah ka yi kamar ga ka ga Allah ne yadda ka san lokacin da kika sa diyar ki aiki tana yi in tana ganin ki tafi dagewa ta yi da gaske to haka in za ka bauta wa Allah ka yi kamar kana ganin Allah kiri da muzu fa in lam takun tarahu in baka kasance baka ganin Allah to fa innahu yaraka shi Allah yana ganin ka qala sai yace fa akhbirni an sa'a ka bani labari akan yaushe za a yi tashi alkiyama yaushe dai tashi alkiyama qala sai yake cewa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il bai tambaya kada kake tambaya baka fi ni sani ba ne kake tambaya me wanda ake tambaya afan wanda ake tambaya bai fi wanda ke tambayar sani ba mal mas'ulu anha waye ake tambaya kan tashi alkiyama manzo Allah ko to waye yake tambaya wancan mutumin to sai wace yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi wanda ke tambayar sani ba ma'ana yadda baka sani ba haka ni ma ban sani ba tashi alkiyama yaushe za a yi ta ba wanda ya san shi na cikin mafatihul ghaibi akwai abin da ake cewa mafatihul ghaibi guda biyar wa zai ambata min su مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب ودابير نعم مبودن غيبي ودابير ne a qur'ani Allah ya Allah ya faɗi sa qur'ani yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu abun Allah ne mafatihul ghaibi suke ba wanda ya san abu guda biyar sai Allah to bari in ba ku dabi sauran sai ku sau uku sai ku ji kowa ya je ya nema gobe sai ku gaya ne daga cikin mafatihul ghaibi akwai tashin alkiyama ba wanda ya san ranar da za a yi tashin kiyama dat da ani ba wanda ya san ani kina za a yi tashin kiyama kuma babu wanda ya san le komben da watan kaza za a yi tashin alkiyama amma kan rana ran juma'a za a yi tashin kiyama amma datkin ba wanda ya sani da cikin mafatihul ghaib wa ya'lamu ma fil arham ba wanda ya san abin da ke cikin cikin mace a wata uku daga daga rada ta dauki ciki har zuwa wata hudu na cikin ta ba wanda ya san abin da ke cikin cikin ta babu ba eko aka yi ba ai iskani gaba ɗaya ba za a iya garuwa ba wallahi ba wanda ya sani amma kan bayan yaron da to ana iya ganewa amma daga lokacin da yaro jariri ke cikin cikin mahaifiyarsa kafin kafin a ida halittarsa ba wanda ya san namiji ne ko mace babu wanda ya sani an da ta ekokin da ta amsa kuɗin ku jika biyar biyar kawai amma dai mafatihu da gai wannan sani abin da ke cikin Allah ne kusan da yawa daga cikin mutane suna tafiya eko ne saboda su san abin da ke cikin cikin su wannan yana tanakudi da ilimin Allah subhanahu wataala kana son dole sai ka san abin da Allah ya koye ne amma da za ki eko don ki san lafiyar abin da ke cikin ciki wannan babu laifi amma bari in eko don in san abin da ke cikin ciki na namiji ne in za a kuma da kin kaya a so na maza ko na mata da wannan kuma mutum ya shiga wani aikin da ba a sashi ba shi na buƙatar a masa labari da sirbo yana buƙatar a masa wakin wakwalwa to sai ki tambayi sai shi za a yi tashin kiyama ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il me tambaya wanda ake tambaya bai fi wanda ke tambayar ba sani yadda kai baka sani ba haka ni ma ban sani ba qala sai yake cewa fa akhbirni an amaratiha to ka bani labari ka karantar da ni alamunta mi ke nuna min idan na gansu ala kiyamar ta zo sai ce to madalla qala sai ce anta lidal amatu rabbataha ku yanga ta haifi uwar gijiyarta ku yanga ta haifi uwar gijiyanta ma'ana e za a waye gari kusan baya akwai koyangu ko koyangu shine wanda aka je kasuwa aka sayo a matsayin baiwa ko wanda aka zo wajen yaki aka ciyo aka ruba ta a matsayin ganima ta zan koyanga ta zan baiwa diyan da ta haifa ita abun gado ce wa gadon ta ake yi idan mutum ya mutu ya bar ya bar koyangarsa diyarsa za su gade ta ina ba tan ku fahimta wallahi mu gode wa Allah akan addinin musulunci yanzu ka kuma an hana wa'annan ababe yanzu babu koyangu ko illa dai wasu bangare irin ka tayo irin wasu tasara in ka shiga har yanzu suna da koyangu da sadaka da bayu suna da waɗannan ababen amma bauta yanzu kan babu to ku yanga ta haifi uwar gijiyanta daga cikin fassarar malamai suka yi mata na zamanin nan shi da ki haifi yariya ya zamanto ba ta aikin komi ki za ki dinga wahala a kanta yanzu ku auna da rayuwar mutum yanzu ka ga mace ta da diya ma sha Allah 'yan mata sun kai su hudu kowace ta kai ta kawo a gazu ma za a yi tsammanin ko kallon ta ne amma kuma ita ke dawa musu abinci ita ke wanke-wanke ita ke shara kawai sun tahi lafal sun yi ina ne sun dawo suna manifekin furtabu ana whatsapp ana wacece wannan duka alamun tashin kiyama ce da wallahi akwai wasu waye har ɗiyarsu suke kaga har ɗiyarsu ‘yan mata suke ma wanki ko bata wanke ɗiyar tufafin mahaifiyarta ba ko za ta wanke mata kaya wannan alamar ta tashin kiyama yace wa an tara al-huffata al-urrata al-alata ri'a ash-shita'i yatatawaluna fil bunyan yace kuma daga cikin alamun tashin kiyama zaka ga al-huffata mutane suke tafiya ba takalmi shuye al-huffat masu tafiya ba sa sayar takalmi al-urrat masu tafiya ba sa tufafi suna tafiya tsirara ba su tufafin ƙwarai al'alata talakawa ri'a'a shita'i masu kiyon ƙananan dabbobi ya tsawa wannan filbuniyani suna tsawaitawa wajen gini suna manya-manyan itashin ne sun mantalaka sannan wannan mutunan ya tafiye sa annabi na gaya masa haka kawai bai ce ma kowa ba sai an jima sai kama gabansa falabistu maliyan sai na ɗan zauna wani ɗan lokaci in jiwa in ji umar ɗan khattab ثم قال سي النبي الله يتي يا عمر يا كي عمر أتدري من السائل وكاسا وانده يزينا يوم أن انتبهوين قلت سنتي الله ورسوله أعلم نتي آه الله دم سسكو سسني بن سني يا النبي الله قال سيتي فإنه جبريل wannan fa mala'ika jibril ne wanda kaga yazo mala'ika ne jibril atakum yazo muku ne yu'allimukum dinakum dan ya karantar da ku addininku ai ba mutum bane mala'ika ne mala'ika ne yazo dan ya karantar da ku addininku kaga ya karantar da shi abu guda nawa guda uku maratibud din na farin al-islam al-iman al-ihsan sai kuma abun da ya kamata kowa ya ce ya masa shiri shine tashi al-kiyama to malamai sai suka ce me yasa aka aka aka ce da ki abin ga sigar question response ya tambi annabi annabi ba shi amsa aka ce da annabi zai karatun haka kawai ai ai mutum tambaya da amsa yafi mutum yafi rikewa kware bisa da azubo karatun zururu babu tambaya rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi الحديث الثالث حديث نأكو أنا أبي عبد الرحمن أنا أبي عبد الرحمن عن سامد قبابا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب Abdullahi ɗan Umar ɗan Khattab, radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yarda, da Abdullahi da Umar dukkaninsu sahabbai ne, ya sa ake cewa radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yarda. Shi Umar ɗan Khattab sahabi ne, ɗan nasa kuma sahabi ne, kuma dukkaninsu su rayuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Shi wannan Abdullahi kin, sha cikin yara da suka musulunta gaban manzan Allah tun suna ‘yan ƙanƙana. tun suna ‘yan yara suka musulunta gaban wa gaban annabin Allah shi yasa akwai sahabbai guda biyar da ake kira al'abadilul hamsa ko arba al'abadila al'arba ko al'hamsa wanda sunayensu suna fara da dukkaninsu abdullahi abdullahi ne na ba ku rishashi kowa ya je nemo su ba sai na gani su ba akwai sahabbai guda hudu ko biyar ne na manta dukkanin sunayensu abdullahi abdullahi ne to wannan na da cikinsu قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جمعتن الله yana cewa da wasu suna cewa wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh asalin maganar sai wasu na fasara a ce manzon Allah mai tsira da amincin Allah wasu ga ce kuskure ne fadin wannan maganar fasar bata fasaru ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata akan sa kamar kana wa annabi addu'a ne, wasu kun gane ba, tsira da amincin Allah su tabbata a kansa addu'a kake wa kake wa manzon Allah amma idan ka ce mai tsira da amincin Allah to kana ba da labari ne kun fahimci bambancin jumlolin jumla insha'iyya ne da jumla khabariyya yake cewa ya kulu yana cewa sami'a buniyal islam an gina musulunci ala khamsin akan shika-shike guda biyar waye gina musuluncin Allah subhanahu wataala fi'ili ne fi'ili madi mabniyun lil liman lam yuzkar fa'iluhu wal fa'il huwa Allah subhanahu wataala Allah ya gina musulunci akan shika-shike wannan shi ake cewa shike to musulunci da shike guda biyar gimshiki guda biyar foundation kin musulunci abu guda biyar ne na farin shahadati Allah ilaha illallah shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ka shira annabin Allah annabi muhammad manzon Allah ne wa iqamis salah ka tsayar da sallah wa ita'iz zakah ka bayar da zakah wa hajjil baiti ka ziyarci dakin Allah da yake garin makka wa somi ramadana kuma ka azumci watan ramadan a wannan hadisi an gabatar da aikin hajji kafin azumin watan ramadan suka ce kawai wani karantarwa ce don a nuna mana cewa ababin da ya guda biyu aikin hajji abu ne wanda kudi ke yi shi da zaka sai don a hada su aikin hajji abu ne wanda ke yi da kudi da kudi da ke yin su zaka kudi ke fidda ta ko aikin hajji shi ma sai da mi sai da kudi irin wannan makar shekarar bar da ta kai kusan miliyan biyar ka more maka inda za ka zo maka ka more a yanzu ka ce da miliyan biyar Allah ya dacar da mu rawahul bukhari wa muslim al-imam al-bukhari da musu fitar da shi al-hadith ar-rabi hadisi na hudu an abi abdurrahman an samu daga baban abdurrahman abdullah bin mas'ud abdullah dan mas'ud kuma mun samu nabi kenan ko abdullah dan mas'ud abdullah dan mas'ud na cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da da manzon Allah yawa addu'a malami ne kwari da gaske a cikin malamai abdullahi dan mas'ud ibn mas'ud asalin alqur'ani ne shi a cikin mutum guda hudu annabi ce in zaka koyi alqur'ani ka je sun yi karatun qur'ani ka koya gurin su yace malati radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda in ga ce radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata gare sa mafi kauli mafi sigira ce Allah ya kara masa yarda kai masa mi addu'a idan idan aka ce annabi Muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wasallam annabi ka masa addu'a ne amincin Allah su tabbata akan sa ya aka kira sahabi annabi sai ka ce min sai ka ce radiyallahu anhu idan aka kira wani magabaci wani malami wanda ya rasu sai ka ce min mun taba ganin shi a wannan cikin ta'alimi sai ka ce rahimahullahu Allah ya ji kansa idan kuma shi na raye sai ka ce min hafizahullah Allah ya kiyaye shi tsare sa wasu ko kun gane ba idan annabi ne kace sallallahu alaihi wasallam in sahabi ne kace mi radiyallahu anhu in ya mutu malamin kuma sai kace mi rahimahullah in kuma yana rayi sai kace mi hafizahullah qala sai yake cewa haddathana rasulullah manzon Allah ya ba mu labari ashe manzon Allah na zama yin hira da wa da sahabbai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata akan sa وهو الصادق المصدوق شيء الصادق مي كسكيا شيء الصادق مي كسكيا annabi bai taɓa faɗin ƙarya ba manzo Allah bai taɓa yin ƙarya ba a rayuwa tunda yake bai taɓa yin ƙarya ba amma yanzu ni da ku ya aka ce kowa ya rubuta ɗan ƙarya tai daga jiya zuwa yau ko sati guda kawai a baka littafi ina je wani Allah wani san fashi bai wani wani tura san fashi bai isa ya rubuta ƙarya ta ne cikin sati guda to manzo Allah as-sadiq ne watan mai gaskiya ne al-masduq wanda ya kamata a gaskata abun gaskatawa duk abun da annabi zai bada labari kuma gaskiya ne shi karan kansa gaskiya ne mai gaskiya ne kuma abun da zai faɗa gaskiya ne yake cewa inna ahdakum tabbas da kun ji an ce inna to babu shakka a ciki tabbas ɗaya daga cikin ku ku al'umma gaba ɗaya yujma'u khalqahu Allah yana tattara halittarsa fi batni ummihi a cikin cikin mahaifiyarsa 40 yawma tsawon kwana 40 yace yujma'u khalqahu ana tattara halittarsa wa ke tattara halittar Allah subhanahu wataala shi Allah shine wanda ya kumshi tattara halittar mutum ba wanda ya isa babu wata gwamnati a duniya da take halittar mutane babu shi wanda ke halittar shine wa shine Allah subhanahu wataala eh hatta mace ba ta sanya ake yi ba dan ya zama to dada a cikin cikin ta ko sai ta ga ta haye sa sai ta fafta ta fama da lalurar ciki amma ya akai aka halice sa ba ta sani ba yaushe akai ba ta ba ta gani ba ta sani ba sai dai lokacin da ya zama mutum ta san to tabbas abu na motsi a cikin cikin cikin ta wani abu sai Allah subhanahu wataala shi ya kamata a ce mata sun yi kowa imani wallahi wallahi ya kamata a ce mace ta fi kowa imani shi yasa daga cikin abun da kuma Allah ya taimake ku ku mata da shi ku fi kowa tausayi mace ta fi kowa tausayi a duniya ba sai ku fahimta ba shi yasa kaga ko yaki ake tafiya ko yaki saboda tausayi a tausaya musu ba a kashe mace ba a kashe mace a wajen yaki annabi yace inna Allah inna ahadakum yujma'u khalqahu dayawo daga cikin ku Allah yana tattara halittarsa fi batni ummihi a cikin cikin mahaifiyarsa ashe ba kowa bane ake dan asa mata a'a a cikin cikin ne ake ake halittarsa 40 yawan tsawon kwana 40 nutfatan annabi yace yana dogon mani mani ne nan baban na namiji da mace da suka suka hadu kamar da Allah yace إنا خلقنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان yace mu muka kaga halittar mutum min nutfa daga digon mani asalin shi digon mani ne amshajin nabtalihi da muka cakuda shi muka hada shi akai melan jikin sa da namiji da na mace sai Allah ya faja'alnahu sami'an basira to shine ce nutfa yana digon mani lokacin da mani da namiji da mace suka hadu a cikin a cikin mahaifa suka hadu suka yi kwana 40 to kuma sai Allah ya juye da shi kuma ya kuno alaka sai kuma ya koma gudan jini sai kawai abin ya koma gudan jini to tambaya kai tsaye wannan mani yake zaman tuwa gudan jini ba suka ce a'a shay'an fa shay abin kadan kadan ne ba kai ba lokaci guda ne ba kawai da yayi kwana 40 kawai sai jini kawai sai kawai duka ya koma jini a'a zaman sa a cikin zaman shi a marar tsawon kwana 40 wannan shi sai ya dinga rikidewa kafin ayi 40 kin kuma jini ya zaman to ya fita ga zama manin ya koma ya koma jini kuma yakunu alaqa ya kuma yakunu mudghatan sannan kuma wannan tsok wannan jinin bayan kwana arba'in sai zamanto tsoka sai ga tsokar nama sai ga tsokar tsokar nama ba a sani ba kai ne ƙafa ce ciki ne a'a kai tsaye Allah ke yin shi Allah ya kamata mu girmama Allah kai tsaye Allah ke yin shi tsoka ce ai irin matan irin matan da suke suke musamman a irin ungoza da suke kula da mata a likita in a ce mace ta yi ɓari haka ɗan bai kai ba to wadda in aka kama ka kalla kawai su ma za ki ba za ki iya kalla ba su in goza mu sun sani to wannan tsokar in ta yi kwana arba'in sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala mithla zalika kwatankwacin wannan kwatankwacin kwana arba'in idan mani zai kwana nawa arba'in jini zai kwana nawa arba'in tsokar zai kwana nawa arba'in arba'in so nawa kenan so suka tashi wata nawa wata hudu da wata hudu daga lokacin da ɗaya kai wata hudu shi kenan an ƙare halittarsa gaba ɗaya halittar mutu an ƙare gaba ɗaya halittar mutu an ƙare a wata nawa a wata hudu amma kuma ba a wannan wata hudun ake sa musa numfashi ba a wata hudu kan an ƙare halittar mutum kuma abu na ƙarshe wanda Allah yake halitta cikin mutum abu na ƙarshe wanda Allah yake yi shine sai yawo mutum gashi abu shine cikin ƙarshen halitta gashi ake shine na ƙarshen wajen halitta za duk kowa zaka gashi zai zo da mi da gashi a kansa ko kowane jariri zaka gashi zai zo da mi gashi a kuma wannan gashi in aka tsaga kai ba ga da yake fitowa kawai hikima ta tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala. To idan aka yi wannan wata hudu ɗaya zaman to ɗaɗa, sun mai rusaru ilaihin malik, sai a turo masa mala'ika. Fayin fuhu fihi sai ya busa masa, ya yi busa a cikinsa an rubu ya sanya masa shida. sai yaron ya fara numfashi bayan wata nawa kenan bayan wata hudu shi yasa a musulunci mace za ta iya haifuwar ɗa wata shidda a musulunci wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara ka kilga wata 30 ka kirga wata 30 ka fi da wata wata 24 wata za su saura Allah ya ce da ɗaukar ciki da yaye shi yaron duka wata a cikin wata 30 mace ta ɗauki ciki ta haife shi gaba da Allah ya ce a wata 30 wata 30 kuma in kai da wata duk shekara wata nawa gare ta wata 12 12 so 20 da hudu sai kamar wata dawa wata shidda ashe idan aka haifi yaro a wata shidda to dan nawaye na babansa ne na baka kuma mun fahimta Allah ya dace da mu amma a jahiliyar baya an tarkici kware da gaske akan aiho dan wata shidda yana yiwa ana aihuwar wata wata shidda to sai Allah ya turo masa mala'ika fa yunfakhu fihi ruhu sai a sanya masa shida a busa masa numfashi sai dinga numfashi daga wannan lokacin duk abincin yana numfashi yana numfashi masa saboda a cikin ciki Allah zai sanya wata wata wata wata sila ta ta ta abun nan tibiya nerve wata wata jijiya ce da take tsakanin take tsakanin cibiyarsa da kuma mahaifiyarsa yadda in ya ci abinci in ta ci abinci yaron yana cin abinci in ta in tana numfashi ta numfasa shi ma yaron zai numfasa shi yasa wallahi kuma kuma a wani karatu da aka karantar da mu musamman mace mace ba ta gani ba ta sanin kimar uwarta sai lokacin ta aihu mace ba ta sanin wace ce uwa shi yasa daga lokacin da kaga tana taimakir shin kunya aka aurar da ita to bar ta sai lokacin ta aihu wallahi a duniya in ta sha wannan wahal ta zo kilga ta zo kilga kilgan fulafin a maternity to daga lokacin za ta gane wace ce uwa a duk duniya za ta iya rikici da kowa kan uwarta amma fa a farko in kike mata magana har gwalanki take tana tana juya baki fa yunfakhu fihi ba ka bane dan Allah wannan wani abu ne wanda ke zahiri waqi'i ne ko malaka fa wa yu'mar bi arba'i kalimat sai a umarci mala'ika da ya rubuta abu guda hudu bi kasbi rizqihi a rubuta masa arzikin sa arziki arziki bangaren abin da zai ci abinda zai sha abinda zai na zai samu na kuɗi dukkanin wannan kafin kowa ya zo duniya a wata hudu a cikin mahaifiyar kowanne daga cikin aka rubuta wa kowanne irin abinda zai samu na arziki wallahi kowanne an rubuta kafin ki zo duniya shi Allah ya san ga irin abinci za ki dinga ci ina fatar mun fahimta wa ajlihi da kuma ajalinsa yaushe zai mutu yaushe zai bar duniya kowanne makafin ya zo duniyan nan abu ne wanda yake rubutacce a wajen Allah yoshi za ka bar duniyan nan dukkaninmu nan yanzu kowa wajen Allah a kura da zai mutu amma a kowanne sana na mutu shi a cikin babu wanda ya sani wa amalihi da kuma aikinsa aikin ni zashi wani irin aiki zashi dan dako ne malamin makaranta ne malamin jiya ne dan kasuwa ne dan bid'a ne kowanne shi wani kawai ka gansa duk da kai saboda Allah ya rage ya rubuta amali hikin nan fa dole sai ya ta libi ya ci abinci duk da kaso shi zauna bai iya zama bai iyawa saboda abu ne wanda yake rubutacce a cikin littafin Allah subhanahu wataala da kuma irin aikin da mutum zashi zai dinga aikin kwari ko ba zai yi ba wa shaqiyun aw sa'id dan wuta ne ko kuma dan aljanna dan wuta ne ko kuma dan aljanna shine shaqiyun talakka ne a lahira ausa idin ko mai jin daɗi ne kafin kowannen mu ya zo a duniya Allah ya gyara wuta wannan abu sai annabin Allah ce fa wallahi allazi la ilaha ghairuhu ina rantsuwa da Allah da babu wani abin buta da gaskiya sai shi inna ahdakum tabbas tsaye daga cikin ku la ya'malu bi amali ahli aljanna zai dinga yin aiki irin na 'yan aljanna da ta aiki irin na 'yan aljanna fa yas hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' sai ya kasance tsakanin shi da mutuwan nan ba tsakanin shi da aljannan ba a tsakanin shi da mutuwa zira'i ta guda ɗaya haka al'usaimin ya fassara sai abin da ya saura tsakanin shi da da shiga aljannan nan kawai ta guda shine mutuwa kawai fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafin da Allah ya rage rubuta masa a farkon tun yana cikin cikin mahaifiyarsa sai ya gabace sa fa ya'malu bi amali ahli an-nari sai ya aka ta aiki irin na 'yan huta fa da hulu ha sai ya shiga hutar za a samu mutum yana ta aikin ƙwarai yana bin Allah tana ladabi da biyayya tana ta rabu da mahaifinta lafiya ta yi komi amma kuma a ƙarshe a ƙarshe a rayuwa kuma sai ta ɓata aiki ta baki ɗaya a cikin sahabban annabi sallallahu an samu wani da aka zo wajen yaƙi aka zo aka sami ya yi gumurzu ya kashe kafin rai a ƙarshe ana ba manzan Allah labari ce ai wane ya mutu shahada wane an kashe wane sai ce yayi shahada wane ba yayi shahada sai aka kira wani sai ce dan wuta ne musulmi ne fa yazo sai annabi ce dan wuta ne sai zabi su hankalin su ya tashi suka je suna bincika me dalili da aka zo gawarsa sai aka ga ashe eh shine ya sanya ma kansa yuka ya kashe kansa a wajen yaƙi jimuwa an yi masa raɗaɗin ciwon nacinsa ya haƙura ya mutu ya mutuwar ya shahada sai ga ba zai iya jure wannan zafin ba sai ya cika ma kansa a watan takobi sai ya mutu ya kashe kansa da kansa kuma an samu wani kafiri wanda kafiri ne aka zo wajen yaƙi wajen yaƙi aka zo fa kafiri ne amma da aka bincika annabi ya ce aka bincika ga wasu cikin musulmi shi da ya zo bai taba aikin alkhairi ba da yazo kawai sai shiga sahun musulmi aka ta yaki da shi kan ajima kawai aga cikin gawas cikin musulmi annabi ya ce a dauke shi mutanen kirki ne bincika dalili ya zo ne shi kawai ya rabu da mutanensa ya musulunta ga hadisin da al-Imam an-Nawawi ya kawo a cikin littafin sa Riyadus Salihin wanda ya kashe mutum 100 da ya tuba ya tafi bai taba aikin Allah ba ko daya yana sama hanya ya mutu ko ya shiga aljanna don haka yace wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari za a samu ɗaya daga cikin ku zai dinga aiki irin na 'yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira abin da ya masa saura da shiga wutar ta guda ne shine mutuwar tsakanin shi da mutuwa ya shiga wuta ta guda ne kadai fa yasbiqu alayhi alkitab amma a cikin littafi Allah ya ce wadan aljanna ne littafin sai ya gabace sa fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai ya aiki irin na 'yan aljanna fa yadkhulha sai ya shiga aljanna annabi ya taɓa bamu labarin wani mutum shi da wansa wa da ƙani ne wan mutumin kirki ne ba aiki da ke sai bautar Allah ƙanan kuma sabon Allah ɗaya ya aji bai da aikin komi sai sabon Allah subhanahu wataala yanzu wani yana burin ya ga shedan yana son ya ga shedan haka sai iblis ya zo masa la'anatullahi alaihi sai ya ce masa kalan ka nan wane shekara 40 kana bauta wa Allah shekarar kar arba'in dukkan aikin ka na ƙware na ba baka taɓa lalan aiki ba tun balagar ka har yanzu aikin Allah kake yi tsawon shekara arba'in kuma Allah ya rubuta maka za ka yi shekara tamanin a duniya cikin arba'in saura nawa ban ji ba saura arba'in ga ƙanan ka suna ta morewa dukkan haranta maka komi shi shagiya abi ɗan mata ka je ka ɗan samu rayuwar nan ka ɗan more rayuwa tsawon shekara ashirin sai ka tuba sai ka zo ka ci gaba da aikin ka shekara ashirin ka wata ka shiga aljanna ba sai kuma kun fahimta ba ƙanan shi kuma ya sha giya yana ƙasa ya sha giya ya yi kuɗe ta shiga shi ya yi tsari a ƙasa cikin da kuma tukaya ya ce ka rayuwar nan dai ba ta da tabbas da wani can shi na bota ma Allah in ya mutu aljanna za shi ni kuma gane ba aikin da ke saƙon Allah ina mutu a wata zane to mi zai hana in ta in bota mu Allah mu shiga mu shiga ajin tare to sai wan yayi kudirin bari yazo shi ma ya dan more shiki a yasa tsawon shekara 20 suna sama hanya sai suka accident sai suka mutu annabin Allah ya ce wancan da ya shekara 40 yana botar Allah shi ya tafi jahannama wannan da yake zina yake shan giya ya tuba ya shi shiga aljanna malai ce rawahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi al-hadith al-khamis عن أم المؤمنين أم عبد الله أي أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga ummul mu'minin uwar masu imani kusan dukkanin mata annabi ana kiransu da ummuhatul mu'minin shi yasa akwai wani littafi ina baiwa mata shawara kowace ta neme shi ummuhatul mu'minin fi baitin nubuwa littafi ne mai kyau shina karantar zamantakewar rayuwar aure ya annabi ya zama da iyalinsa ummuhatul mu'mini fi baitin nubuwa to dukkanin matan manzon Allah menene uwaye masu imani ne wa azwajuhu ummahatukum inji Allah matar annabi uwayenku ne shi yasa a musulunci haramun ne annabi ya mutu ka aure matarsa amma za ka iya rabuwa da matarka kai annabi ya aura amma kai ka in annabi ya aura kuma ta haramta akan kowa saboda mutum ba zai iya auren mahaifiyarsa ba ko mutum bai auren uwarsa to haka haramun ne mutum ya aure matar da annabi ya bari shi yasa gaba ɗaya matan annabi guda guda tara suka yi manzon Allah ta kaba gaba ɗayansu ba wanda ya aure su ba wanda ya aure su to ummu Aisha radiyallahu anha ana kira da ummu Abdullah duk da bata taba aihuwa ba annabi ya aure ta tana da shekara 6 annabi ya aure ta ake ta gidan manzon Allah ta da shekara nawa tara eh ahabbu ahabbu an-nas ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin abin al'ajabi ita ce mace budurwa guda ɗaya da manzon Allah ya aura cikin mata guda 11 annabi bai taba auren budurwa ba sai da Aisha radiyallahu anha wa ardaha kuma manzo Allah ya fi son ta akan kowace mace annabi ya fi son Aisha akan kowace mace shi yasa lokacin da ya kwanta bai da lafiya yana jiya rashin lafiyar da Allah masa rasuwa a ciki eh ya raba kwanaki tsakanin mata to in ya kwan yau ɗakin wannan lokacin barin ɗakin yayi kuma sai a tashi ɗakin wata sai yana tambaya waye shi zo ɗakin Aisha da mata suka gane cewa ya fi son ya yi jiya a ɗakin Aisha, so ce gaba ɗaya sun yafe kwanakin Aisha, sun yarda annabi ya koma ɗakin Aisha ya yi jiya. Aga an taɓa tambayar manzon Allah, salsarwa ka fi so a duniya ce Aisha radiyallahu an hawa ardaha. To ne zai tambaya ina Khadija, sai mu ce ai ana dara idda uwa ake yi ko? Shi malam abba ya san karatun. Ita Khadija ta kenta na musamman ne, uwar gida sarautar mata. uwar gida ƙaunar mai gida ɗan turmin tsakar gida shalugudan mahasada Allah ya ƙara mata yarda ai ita ta musamman ce ta daban ce ko ba ku fahimta ba ai ita tsakanin Khadija da Annabi ita ka san uwa da ɗanɗani da Khadija ta kuma manzo suka ce amma suka ce Kadibi shekara 25 Annabi da Khadija bai taba tunanin ƙara aure ba saboda ta ce ta kawo shekara 25 Hanyar ta mutu kuma da ta rasu annabin Allah ya zubta hawaye sau da rashin rashin Khadija radiyallahu anha wa ardaha da aka ce manzon Allah in ya ga abukanan Khadija abukanan ta kawayenta wallahi sai annabi ya miƙe ya gaida su in yana zaune sai ya tashi tsaye ikraman laha manzon Allah sallallahu yake sayan dabba ya sa a yanke a raba kawayen Khadija kuma kallo duk diyan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta haifa masa banda Ibrahim shi yasa ita Khadija ta dabanci a cikin a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka nan fa duk da yana son Aisha manzon Allah in ya zauna yana dauko labarin Khadija yana dauko hirarta wata ran ka san mata da kishi ba a rabu mace da kishi ko Allah amma kuma duk kishin kuma za su yi ku kishi duk kishin mace namiji ya mace kishi ko ba ku yarda ban ba ku dalilai annabi na Allah namiji ya mace kishi eh shi namiji kishin shi na musamman ne ai daga cikin hikimar rabbani ku dibi hikima ta Allah namiji aka ce zai iya auren mace guda hudu amma mace fa namiji ɗai tallinta za ta zauna da shi ɗai da ana auren da ana da mace za ta iya auren namiji guda biyu ko sama da biyu to ai duniya za ta barke da yaƙi ya ku ba mata ba habaici ne suke yi ba wai ana kishi to su ma za ka sanya za a yi zub da jirgin za a yi Allah ya ƙara rufa muna asiri to Aisha radiyallahu anha in manzon Allah ya zauna a gaban da sai da ko hirar Khadija wata sai ce manzon Allah haba annabin Allah kai tsohuwar mace ta rige ta mutu ka sani aka kawo yariya a gida ta ganin gudu tsohi ne tsohuwar mace ta rige ta rasu kai karaba kanka Allah ya canza maka da tafi ta ce ina manzon Allah ya bata ce wallahi ma baddalil Allahu khairan minha ce wallahi har yanzu Allah bai bani da tafi ta ba ta taimaka min lokacin da kowa ya ƙini ta suna lokacin da kowa ya gujari sannan kuma ta taimaka min duke tole taimaka wa addinin Allah ce kuma dukkaninsu nan gaba ɗaya ba wadda Allah ya ba da ɗada ita sai da Khadija radiyallahu anha wa ardaha da ka ita da banci amma Aisha laha manzila Aisha tana da matsayi a gidan a gidan manzon Allah tana buga lambar goma wasu in mace take ta kawo a zuciyar miji tana buga lambar goma to a gidan annabi tana buga lambar goma kan Allah ya ƙara mata yarda, Allah ya ƙara mata yarda. annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba shiga tashin hankali ba irin kamar da shiga akan hadisa ta Aisha radiyallahu anha irin yadda aka lokacin da aka mata kasafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani yanayi duk da bata da lafiya annabi sai da ba ta yi wa irin ya huce manzon Allah ma Aisha magana bashi ayi wuni manzon Allah ne ma Aisha magana bai yi bashi kullun ne amma lokacin da abun ya faru manzon Allah ma kawai tsakanin shi da Aisha kawai ya jiki kace wallahi abun na bakanta min da rai kan Aisha fa Allah ya saukar da wasu ayoyi aya goma cikin Qur'ani kan Aisha radiyallahu anha wa ardaha qalat take cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana cewa man ahdatha fi amrina hadha duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wannan wani al'amari ne ash-shari'a al-islamiyya cikin shari'ar musulunci cikin addinin musulunci duk wanda ya kirkiro wani abu ya sanya shi cikin addinin musulunci ma laysa minhu abunda babu shi a cikin addinin fa huwa raddun to an mayar masa kayansa ina fatar kun fahimta duk wanda ya kirkiro wani abu ya sanya cikin musulunci wanda ba musulunci bane ya karantar da shi to an mayar masa da kayansa yanzu misali sallar azhar ka nawa ake yi hudu to saboda kana son lada ko kina son lada ko kina jin karke cewar ka biyar zani tayi mutun ya ka biyar tayi sallar subahi sai ki tashi take ce yau ni raka hudu zani saboda ina son lada tayi ba tayi ba saboda haka Allah ya karantar ba ina fatar mun fahimta duk wanda ya kirkira wani abu cikin addini ya sanya shi babu cikin addini ba a bukata rawahu al-bukhari wa muslim wa fi riwayatin li muslim aw ta riwayata al-imam muslim yake cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki ko aikin ya zamanto aikin ya zamanto daga ne ko da lafuzza ne in ji za ka yi wanda lesa alaihi amuruna babu umarninmu a ciki ba umarnin Allah da manzansa a ciki ba Allah bai ce ba ko manzan Allah bai ce ba ko kuma annabi bai gani ba ana yi bai ce komi ba ko kuma annabi bai yi ba sai ka yi tufa huwa raddun an mayar maka da kayanka in ji da sunan musulunci ka yi duk abin da za ka yi da sunan addini in dai ba musulunci ba ne ya karantar yanzu don Allah bari in tambaye ku yanzu ƙur'ani ba karatun ƙur'ani ba wani wanda ake so ba karatun ƙur'ani ana son kowa ya ko akwai lada ko babu lada ban ji ba duk harafi lada nawa ake ba mutum da sai mutum ya shiga cikin dush sai ka shiga dushiyar sai kuma ka fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai wasa ko kun bayyana ba mutum ya aikata min saboda baya ga cikin wuraren da ake karatun alƙur'ani ina batan kun fahimta to haka idan mutum ya ɗauko wani abu cikin addini ya sanya wanda manzon Allah bai karantar ba to an samu matsala alhadisu sadisu hadisi na shidda ana abi abdullah an-nu'man bin al-bashir radiyallahu anhu daga abu abdullah an-nu'man eh nu'man dan bashir Allah ya kara masa yarda ya kara masa yarda abdullahi kin bin nu'man sahabi ne النعمان بن بشير عفوا نعمان صحابي ne kuma bashir sahabi ne dukkan sahabbai ne Allah ya kara musu yarda qala yace sami'tu rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore na cewa innal halal la bayyin wa innal harama bayyin inna ismu inna al halala inna harfu tawkid wa nasb ko al halala ismu inna mansub wa alamatu nasbihi al fatha al zahira ala akhirih bayyinin kuma sai zamanto khabaru inna to innal halala bayyin ita halal a bayyane take abu ne wanda yake fili yanzu kaga kowa ya san misalin a ci shinkafa menene halal ne ko a sha ji exotic menene halal ne ko amma a ci nama alade fa haramun a sha giya haramun ai kasuwanci menene halal ne ko sata fa haramun ne ai arme menene halal ne ai zina menene haramun ne to innal halala bayyin ita halal tana bayyane wa innal harama bayyin ita ma haram tana bayyane wa bainahuma tsakanin halal da haram umurun mushtabihat akwai ababe masu rikitarwa masu juya kwalwa masu rikici tsakanin halal da haram akwai ababe suke eh mutum ba zai fahimta ba halal ne ko haram yanzu misali a lokacin baya kakin bincike na likita zai zo shan taba lokacin da babu na'ura ta aunawa ana cikin mushtabihat amma da aka gano cewa yana cutarwa sai zama to mi sai zamto haramun to akwai ababe masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas mafi yawan mutane ba su san wannan ababen ba mafi yawan mutane ba su san da wannan abun ba kina yanno cewa akwai suka san wannan abubuwan ko amma wasu ba su sani ba wasu sun sani wasu ba su sani ba sai annabin Allah yake cewa famanittaqa shubhat duk wanda ya kiyaye shine famanittaqa duk wanda ya tsoraci ya kiyaye watan shubuha me shubuha abin da zai kawo ce ku ci shine shubuha to faqadi istabara alidinihi wa irdihi ya kubutar da addinin sa da mutuncin sa ashe akwai ad-daruratul khams akwai darura guda biyar da wajibi ne kan kowa ya kula da su da farin addini na biyu rayuwa na uku mutunci na hudu kuma dukiya akwai da wa'annan ababen wa man waqa'a fi shubuhati kuma duk wanda ya abuka cikin shubha to faqad waqa fil harami hakikan ya abuka cikin haram idan mutun ya abuka cikin shubha ya abuka cikin cikin haramun karra'i yar'al ghanam kamar makiyayi ne da yake kiyo a gehen yar'a hawla hawla al-hima yake kiyo a gefen al-hima wato gona akan iyaka al-hima iyaka al-hima mi al-hima iyaka makiyayi yana kiyo gefen iyaka yushiku ayyar taƙa fiha yana gudun ya abka cikin wannan gonar ga gona kuma ga cawa ga bisashensa kuma wannan gonar kayan wasu ne in ya ci ya shiga yami ya yi ɓanna to yana kiyaye kada ya fada a cikin wannan to haka shubuha take ga shubuha kana gani in ka abka ciki ka abka min cikin haramun sai annabin Allah ya ce ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima kowane mutum kowane sarki shara tashi alhurma shara tashi gona shara daidai matsayin saka yanzu misalin tawa duka da jokin tawa gwamna da yake jagoranci ta ko ana fita tawa kana shiga dogon dutse to ka fita ga cikin da'irar tawa ka shiga cikin cikin doso gwamnan da wasu shike da lada wannan sarkin to wannan bangaren kowane sarki na da ina shi iyaka sai annabi Allah ce wa inna himallahi maharibuhu kusani dai iyakar Allah shine zo mu abinda Allah ya haranta ka abuka mu abinda Allah subhanahu wataala ya haranta ala yace ku saurara wa inna fil jasadi mudgha a cikin jikin mutum akwai wata irin tsoka idza salahat idan ta gyaru salaha al jasadu kullu dukkanin gaba ɗaya jikin mutum ya gyaru wa idza fasadat idan kuma ta bace fasada al jasadu kullu gaba ɗaya jikin mutum ya lalace idan wannan abin ya gyaru dukkanin mutum ya gyaru idan ya ɓace kuma dukkanin mutum ya ɓace ala ya ce ku saurara wahiyar qalbu ita ce zuciya rawahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari da al-imam muslim su fitar da hadisi al-hadithu sabi hadisi na bakwai ana abi ruqayyah an samu daga baban ruqayyah tamim bin aus ad-dari tamim dan aus ad-dari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم من الله تيرا دا أمنتي الله ستبتا أكن سياتي قال يكي تيوى الدين النسيحة الدين نسيحاني ba komai bane addini face nasiha meye nasiha shine tsarkake ayin abu dan Allah addinu an-nasiha addini nasiha ne kulna sai mu muka ce suwa kenan sahabban annabi liman ya rasulullah nasiha ga waya annabin Allah Fala ya ce, Lillahi nasiha wa Allah, me nasiha da Allah shi ne ka yi abu don Allah subhanahu wa ta'ala, ka ba da kariya wa addinin Allah, ka tallata musuluncin Allah subhanahu wa ta'ala, wali kitabihi da kuma littafinsa. Me nasiha wa littafin Allah shi ne ba da kariya wa littafin Allah karatunsa da kuma aiki da abin da ke cikin hukunce-hukunce, wali rasulihi da kuma manzansa. Me nasiha wa manzan Allah kariyar annabi sallallahu alaihi wasallam kariyar mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariyar ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tallata da'awar manzon Allah tallata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ayi nasiha wa manzon Allah wal a'immatil muslimin da kuma jagororin musulmi jagorin musulmi kashi biyu ne zan tambaye ku gobe in Allah ya yarda akan wannan jagorin musulmi kashi nawa nace kashi biyu na farin al ulama jagorin musulmi na farin sune malumai na biyu kuma alƙada shugabin ne na hukuma jagoran musulmi guda nawa ne guda biyu da malamai da kuma sarakuna da gwamnoni wanda duka su jagorori ne to to me ake yi da jafai nasiha wa wa malamai shine kokarin kare mutuncin su ɗaya kenan yi musu addu'a da fatan alkhairi biyu kenan da kuma yi musu nasiha idan suka kauce a farkin Allah da manzon Allah ina ba ta da mun fahimta jagorori ko na gwamnati su ma yi musu addu'a a dinga roƙa musu Allah su tsayu akan daidai sannan kuma a dinga roƙa musu Allah ya kare su ya ba su yin ikon adalci sannan kuma duk abin da za su yi umarni in dai ba sabon Allah bane a bi ina fatar mun fahimta wa ammatihim da kuma gama garin al'umma shine wa ammatil muslimin ai daga magarin al'umma baki daya addinin musulunci nasiha ne ga ta wace hanya yawan musulmi fatan alkhairi ƙoƙarin a zauna lafiya kiyaye mutuncinsu kakka zauna kana cin mutuncin mutane kana zaginsu nasiha ne wa al'ummar musulmi ka kare mutuncin mutum ina fatar mun fahimta rawahul imam rawahul muslim al imam muslim fitar da shi al hadithu thamin hadisi na kace al hadithu thamin hadisi na takwas annabi umar an samu daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله تبس النبي الله يناتيوا وياتي أمرت أن أمرتيني وهي أمرتيسا الله سبحانه وتعالى domin babu wanda yake umarnin annabi sai wa sai Allah shi Allah shine ke gidikin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah ya gidikin wa al'ummar sa baki daya da yace umirtu an umarce ni an uqatilan nasa in yaqi mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shira ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma su shira tabbas annabin Allah annabi muhammad manzon Allah ne wa yuqimu as-salata su tsayar da sallah wa yu'ti wa yu'tu zakata su bayar da zakka fa idza fa'alu dhalika idan suka yi wannan asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam sun kare jininsu asamomin ne sun kiyaye sun kare jininsu da gare ni da kuma dukiyarsu sai da haƙƙin musulunci idan suka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah suka yi sallah suka yi da zakka to kuma daga nan Allah ya ce in kame hannu akan yakar su ɗan uwa ne musulmi ba za a yaƙe su ba amma idan suka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ba su sallah suka yi mujahadar sallah su za a yi ina fatar mun fahimta idan mutum ya ce ba zai sallah ba shi musulmi ne amma ba zai sallah ba dan ni kawai bai niyya ba kawai ni ban ganin dole bane hina sallah a aure malami suka ce kawai a tura salahira shikenan kawai illa bi haqqil islam to wani haƙƙi na musulunci ke sanya azu da jinin musulmi abu guda uku ne la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin bi halatta azu da jinin musulmi sai da abu guda nawa abubuwa guda uku asayibu zani mutum ma'aurci yayi zina mai aure namiji ko mace in yayi zina ko mata mace da auren ta yayi zina ko ta taba yin zina ko ya taba yin zina in aka kama gashi guda hudu ko ta tabbatar da al'umma cewa nayi zina to za a je ta sai ta mutu za a mi za a je ta sai ta sai ta mutu ko za a je ta sai ya sai ya mutu na biyu annafsu bin nafsi in mutum ya kashe rayuwa a kashe sa idan mutum ya kashe rayuwa kawai a kashe a kashe mutum kawai sai a kashe shi na uku kuma almufariqu lil jama'a wanda ya ridda wanda ya bar addini kai tsaye ana kashe shi musamman ma irin zagin annabi Muhammad a hukuncin musulunci idan mutum ya zagi annabi kawai za a tura masa a dora kawai dan duniya takobi kawai a yanke sa mare yake cewa cikin ci gaba nan hadisi fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam haƙin musulunci guda nawa ne guda uku da mi da mi kenan ban ji ba wanda ya zina ma'auraci na bifa annafsu bin nafs na uku at-tariku lil jama'a in mutum ya cikin wannan za a tura shi lahira ko da ya tuba kawai tura shi in dai ba ya tuba ba shi kuma can tuba na kashe rayuwa kashe rayuwa ai kashe rayuwa dole sai in mutum zai bada misalin mutum zai bada zai zai fanshi mutum zai bada fidiya to wannan kan bale shi shi kuma al-murtadda in dai na sallah ne kuma ana masa uzuri da shi malamai wasu suka ce kuma a za kashe shi amma wanda ya zagi manzon Allah ko ya tuba sai an kashe sa yace wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabin su auna ayyukan su na gun Allah subhanahu wa ta'ala rawahu al-bukhari wa muslim الحديث التاسع حديث نترى عن أبي هريرة عن سامون أبا هريرة عبد الرحمن بن سخر عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه أبو هريرة ونن cikin sahabban annabi ya fi kowa kawo hadisi shi ne ya fi kowane sahabi rawaito rawaito hadisi tambaya hadisi nawa a ba hurera ya rawaito na'am hadisi da nawa a ba hurera ya rawaito da manzan Allah ya fi kowa rawaito hadisi to na ba ku wajilul manzili the word de maison yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah yana cewa ma na haitukum anhu duk abunda na hane ku akan sa duk abunda na hane ku akan sa fajtanibuhu to kuni sance sa ya ga ce wannan abu annabi ya hana to kuni sance sa daga cikin abunda annabi ya hana a takeice dan zano wasu ababe da mata suka yawaita yi irin aska gira haramun ne ko ba haramun bane bal ma tsinuwar Allah tana shafar dole ta aske jigira Allah ya tsine mata dole ta aske da wanda aka aske ma masa kun gane ba za ce kwalliya ce kowa za a yi ma aske gira haramun ne ko ma wa za a yi ma aske gira haramun ne yanzu ai kaga an kawo sauki ko cikin kayan mai ko akwai abin da ke daidaita ta kamar an rage ta ya aske to wannan haramun ne to annabi ce ma na haitu kuma anu fajtanibu duk abinda na hane ku nisanta daga cikin abinda annabi ya hana ƙara gashi a ƙara gashi mutum ya ƙara wa kansa gashi la'ana Allahu alwasila wal alwasil wal mutawassila wala ta ƙara da aka ƙara ma duka Allah ya tsine musu kaga ashe masu kitso sai su kiyaye ko masu kitso sai su kiyaye to ya ga ci annabi daga cikin abinda annabi ya hana shine eh fitowa fitowa babu babu hijabi ko kuma a ce tallata kai yanzu ba a tallata kai ta hanyar mi ta hanyar istaci kaga yar islamiya wallahi yar islamiya tana zuwa makaranta idan ta azo biki kawai a fatin kawai ta fita hijabi ai mata hoto an dora istaci na cikin abinda annabi ya hana shi yasa wallahi aljanu suke samu su suna gogewa Allah ya sauke Allah ya sauke wa ma amartukum bihi duk abinda na umarce ku to fa'atu bihi mastata'tum ku zo masa gurgudan ikon ku abinda annabi ya hana kai tsaye ka hanu amma abinda annabi ya umarta to ka iya gurgudan ka fattaqullaha mastata'tu kaga yanzu annabi yayi ya sunnanta mana yin azumin litinin da alhamis yanzu kowa ba kowa bake yin azumin litinin da alhamis ba ko azumin kwana uku cikin kowane wata sha uku da shaɗin sha biyar ba kowa muke yi amma sunna ne yin asuwaki sunna ce ko amma kuma ba kowa kuke yi masu kukun bayanta ba to abinda manzan Allah ya ce a yi umarni to ka zo da shi gwargwadon iko fa inna ma ahlaka allazina min qablikum daga cikin abinda ya halakar da mutane suka gabace ku kasratu masailihim yawan tambayoyinsu alladina min qablikum zai dokar yahudawa da nasaru kuma zai dokar duk al'ummar ta gabace wa gaba daya abin da ya hassa Allah ya halakar da mutanen baya shine kasratu masailihim yawan tambaya wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da kuma saba mu annabawan su kariyu banu isra'il fa annabin Allah annabi Musa cewa inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara suka ce mahi ma launuha innal baqara tashabaha alaina wace lazalulu wala suka tambayar annabin Allah yawan tambaya sai sa Allah ya ce da sahabbai akan tambaya la tasalu anashiya in tubdalakum tasukum yanzu ma akwai irin wannan tambayoyin ko sai mutun ya tambaye ka wai sunan mata fir'auna ai misun eh misunan uban fir'auna ni Allah aka dawo kuma yanzu tambaye shi rukun imani bai sani ba Allah ya datar da mu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da kuma yawan sabawa su akan annabawan su rawahu al-bukhari al-hadith al-ashir hadisi na goma ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ke cewa inna allaha ta'ala tayyibun lalle allah subhanahu wa ta'ala tayyibun ai allah subhanahu wa ta'ala mai tsarki ne allah tsarkakakke ne shine tayyib allah mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiba allah baya karba sai aiki mai tsarki aiki mai tsarki shine wanda ta sharadi guda guda biyu na farin al'ikhlasu lillah na bi al-mutaba'a lil rasul sallallahu alaihi wasallam sai ka yi don Allah kuma kai kokoyi da wa da annabin Allah sannan kuma akwai ababe masu tsarki da yawa akwai abin da abinci ne kuma amma kuma haramun ne ko to Allah subhanahu wa ta'ala mai tsarki ne baya karba sai daga aikin da yake mai tsarki Allah bai so sai aikin da yake da tsarki wa inna Allah wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin haƙiƙan Allah ya umarci musulmi masu imani kwatankwacin yadda ya umarci watan manzanninsa yadda Allah ya umarci manzanni haka Allah ya umarci masu imani faƙala ta'ala Allah yake cewa ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min tayyibati ku ci daga cikin ababe da hadada wa amalu salihan kuma ku aikata ayyuka nagartattu wa qala ta'ala Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadala cikin abinda muka arzuta ku thumma zakara ar-rajula sanan manzon Allah ya bada labarin wannan namiji rutilu safar wanda yake yawan ta tafiya yana doguwar tafiya kusan doguwar tafiya daga cikin abinda ke sa Allah ya karbi addu'ar mutum alwaci da'a ya salasu da'awatun mustajibatun laysa bainaha wa bainallahi hijabun addu'ar mutum guda uku karɓaɓɓiya ce Allah baya ba ta shakanta da Allah daga ciki akwai du'a'ul musafir addu'ar matafi shi yasa in kaga mutum zai bulaguro to ke bashi sautin addu'a ka ce wani dan Allah a sanya mu cikin addu'a duk abin da zai roki Allah in dai ba haramun bane Allah yana karba ku fahimta in mutum zai tahiya ka yarda mutum zai tahiya ba ke bashi sautin kake ce a kawo na in ta a'a hadisa mu cikin addu'a da kuma kakai tahiya ba kai baka roki Allah ba in ka roki Allah kai tsaye direct na zuwa wajen Allah subhanahu wataala to wannan yana tsawaita tahiya ash'asa akhbara saboda tsananin tafiyarsa har gashin kansa ya mirde shine ash'asa akhbara kuma yayi kura musamman wanda ke cikin tafiya bai samu lokacin da zai tsaya gyara gashin sa ko bulantana ya aski ya muddu yadehi ila sama ya miƙe hannayensa zuwa ga sama shi ya daga hannu ko sanda da cikin shi da addu'a karban addu'a mutum ka daga hannunka sama annabin Allah ya ce Allah yana jin kumyar mutum ya daga hannu haka kamar dosu kasa ai Allah yana jin kumyar bai karba maka ba an bi sai za ka yi addu'a ka dinga daga hannu ka dinga daga hannu sama haka kana kana roƙon Allah subhanahu wataala to ya muddu yadayhi ila sama ya daga ya mika hannayensa zuwa ga sama yana cewa ya rabu ya rabu ya ubangiji ya ubangiji ko kuma kalmar ya rabu kalmar rabu in za ka roƙi Allah ka yi ta maimaita ta duk annabin da ya roƙi Allah da ya rabu sai da Allah ya karɓa masa rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin ko rabbi inni askantu min dhurriyyati biwajin duk addu'ar annabawan Allah zaka suna sanya ya rabu ya rabu ya ubangiji ya ubangiji kai wasa da roƙon Allah da wannan sunayen sai annabin Allah ce wa mat'amuhu ta'amu abincin da yake ci shi wannan mutum haramun ne wa mashrabuhu haramun abinda yake sha cikin tafiyar da ma in ya tsaya haramun yake sha wa malbasuhu haramun tufafin jikinsa na haramun ne wa huziya bil haram kafin ya zo ma abincin da aka ci da shi a baya haramun ne fa anna yustajabu lahu taya Allah zai karba masa shi ana karantar da mu cewa in zaka roki Allah to ka ci abincin halali ka sanya halali mun fahimta sannan kuma watan ka ka dinga ciyarwa da halali kuma ka daga hannayenka sama ka ga wa Allah bukatunka rawahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi al-hadith al-hadi 10 ay hadi 10 hadisi na 11 an abi muhammad al-hasan bin ali bin abi talib an samo daga baban al-hasan ali dan abi talib abi muhammad afwan baban Muhammad Al-Hasan dan Ali dan Abi Talib jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam sibtu rasulillahi jikan manzon Allah kowa ya dauki abin alƙalamin sai rubuta kalmar sibtu in ga yance sib as-sibtu jika to ana kira mutum sibiti ne idan ya zamanto dan dan mace ne amma in dan namiji ne sai a ce masa alhafidu in jika kaje dan dan dan namiji sai a ce masa mi alhafid amma idan diyar ka mace ta haife sa sai zamanto mi sibitu in dan ka namiji ya haife sai zamanto mi alhafid mafhum tayyib to sibtu sibti rasulillahi jikan manzon Allah ashe manzon Allah da jikoki annabi da na da jikoki alhasan kinna kun ba dan tawaye ba fane ba malama alhasan alhasan bin ali bin abi talib dan fatima ba dan tawaye bane ban goshin annabi shi ake ni da raihan yan gaban goshin annabi ne raihana wata itaciya ce mai kanshi to shi wa raihanati dan gaban goshin annabi ne shi wa shi alhassan shi yasa manzon Allah yana yawo da shi sannan kuma yana dokarsa cikin sallah kala yake cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye wani zakaratu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribuka da ma yuribuka kabar abin da bai shahe ka ba kabar abin da bai dame ka ba kabar abin da baka da ruwa da tsaki cikin sa ila ma ila ila ma yuribuka da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka kamar abin da ya shahi ka zuwa ga abin da bai shahi ka ba abin da duk bai shahi ka ka sanya kanka cikin sa duk abin da bai da alaka da ke kake sanya kanka ciki ki amfani da abin da ya shahi ki rawahu tirmizi wan nisa'i wa qala tirmizi hadithun hasanun sahihun al-imam tirmizi yace hadisi ne sahihi wannan hadisi na imam tirmizi ne al-hadith ath-thani 10 hadisi na 12 an amir an abi hurairah radiyallahu anhu daga aba hurairah Allah ya kara masa yarda kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata ne sai da cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi na daga cikin alamun kyakkyawar musuluncin mutum cewa musuluncin ka mai kyawo ne ka bar dukkanin abin da bai shahi ka ba duk abin da baka da alaka da kai ka bar sa حديث حسن رواه الترمذي وهكذا وغيره هكذا وسنسرويت وانا حديث كما حكى الحديث الثالث عشرة حديث نشاؤك عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه لقى أبا حمزة أنس بن مالك الله يكارى مسيرنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم نيوم أنزل الله صلى الله عليه وسلم هدمة أنس بن مالك ياهي شكرا قوم جدا منزل الله ينام منزل الله هدمه ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa ƙwali yake cewa la yu'minu ahadukum ɗayanku ba zai zama to cikakken mai imani ba hatta yuhibba li akhihi har sai ya so wa dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so wa kansa rawahu al-bukhari al-hadith ar-rabi wa 10 hadisi na shahudu an abi an ibn mas'ud radiyallahu anhu an samu daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda kala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare sa yana cewa la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalasin bi halitta da bi halitta azub da jinin musulmi mutum musulmi sai da awabe guda guda uku wannan hadisi ai makaranta shi da zuko al-sayyibu zani mutum ma'auraci mutum da aure yana zina shi inda ana jiha da yanzu mutane jiwa suna lahira Allah da aiwani maganin man masharranta wan nafsu bin nafsi ko kuma wanda ka shari'a kashe sa wat tariku li dinihi wanda ya bar addinin sa al mufariqu lil jama'a wanda ya rubuta tawaga ta addinin musulunci wanda ya rubuta jama'ar musulmi dan shine wanda ya ridda kenan duk wanda ya rubuta ya rubuta da musulmi to za a je sa al imam al bukhari fitar da hadisi shi da al imam al muslim al hadith al khamis ashara hadisi na sha biyar ana abi hurairah radiyallahu anhu daga aba hurairah Allah ya kara masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yana cewa ban kana yu'minu billahi duk wanda ya kasance yayi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar tashi alkiyama falyakul khairan aw liyasmut ka fadi alkhair ko kai shuru duk wanda ya imani da tashi alkiyama da Allah kuma cewa za a zo alƙiyamar Allah ya tambaye ka abinda bakinka ya girba halshen ka ya girba to adam ya ce in zaka faɗi magana ka faɗi magana ta alkhairi ko kuma kai ko kuma kai shi kuma yanzu zage zage suna cikin alkhairi yima mutum baka alkhairi ne baya cikin alkharai Allah ya kare mu wa man kana yu'minu billahi duk wanda ya kasance kuma har yau yayi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar tashar kiyama falyukrim jarahu ya dinga girman makotansa girman makoci to me girman makoci kare mutuncin sa kar ka tura masa kanshi kuma ka hana masa irin abin da ake yi ko irin yanzu makwata suna ganin abin a zo a gani wallahi daga makoci ai yanzu yadda gina wadda ake yi da yanzu babu ta da mata musamman ai yare yanzu ba su ko maza su basu ba abinci balle su yi dagiya yare yanzu ko mazan su basu baiwa abinci balle su yi su yi dagiya ba haka bane dan Allah eh ina ina nan wai ba duka ba ɗan kaɗanni ne ɗan ana samu ɗan kaɗanni eh ba a cewa duka ba a taro a lalace amma dai galiban ka la gidan biki bai bari a yi abinci da kuma zuba adashi ba su bari su yi abinci ba su bari su zuba abinci Allah ya datar da mu Allah ya ƙara mana imani to duk wanda ya imani da Allah da na tashi alkiyama ya girma makoci daga cikin girma makoci al'ihsanu ilaihi ka dina kyauta wa makocinka mu'amala in baya da ka bashi amma kuma kar mu dinga lura da hadisin annabi fa duk wanda zai ci ya koshi makocinsa ya kwana da yiwa annabi ce bai shiga cikakken mai imani ba yanzu ba a haka nan dan Allah kuma yanzu wani abu ranar wani ke ce min na yi wani karatu yake ce mala abin da saka yanzu an rage ɗagiya hadda tsoro hadda mutane yanzu ka kai wa mutum abu wani abu ya same shi a ce mai kake wannan duka baya ga cikin gaskiya wannan ba dauke shi dalili ba amma dai in za a yi fattaqullaha mastata'tum eh wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama to ya girmama baƙonsa baƙo abun girmamawa ne baƙo abun girmamawa ne ikramuhu ko ba kai kuma tsawon kwana uku ne a dinga masa irin lafiyayyen abinci ya ci da kyau ya sha mai kyau sannan kuma a sakar masa fuska wallahi aje baƙo akwai alkhairi cikin sa kun ga aje baƙo saukar da baƙo akwai alkhairi ciki rawahu al-bukhari wa muslim al-hadithu as-sadisu 'ashara hadisi na 16 ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan wani namiji tabbas wani namiji qalin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa manzon Allah ausili ya annabin Allah yi min wasiya karanta da ni karatun da koda na kamatu zan rike shi a matsayin karatu a na zamantakewar rayuwa qala sai annabin Allah ya ce masa la taghdab karkai hushi kada ne yin hushi kada kai ni kada kai hushi la taghdab kada kai hushi kun ga hushi na cikin mafatihush shar shi na bude sharri wallahi hushi musiba ce in kai hushi kuma in kana son ka kare wannan lugun hushin ka yi arwalla arwalla tana tafiyar da hushin mutum to la taghdab kai kai hushi faraddada miraran sai ƙara memetawa yace annabin Allah yi min wasiya kala yace la taghdab kai hushi to in yace manzo Allah yi min wasiya annabin Allah yace masa la taghdab kar kai kai hushi mu yanzu hushi ya zama to wata sana'a ma ko ya ana hushi inda ya kamata ai hushi akwai inda aka tabi Allah ka fata rai aka taɓe ki kuma sai ki haƙuri saboda sai Allah ya baki ladan wanda aka taɓa amma in kace komai sai ka mai da martani ba Allah ce fa in aqabu fa aqib fa in aqabtu fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi sace wala wala wala man sabara ko wala in sabartu fa huwa khairul lisabirina wala in sabartu fa huwa khairul lisabirin kai haƙuri shine mafi alkhairi gun masu haƙuri alhadith as-sabi'u 'ashara hadisi na sha bakwai an abi ya ala shaddad bin ausi radiyallahu anhu hadisi shaddad dan ausi Allah ya kara masa yarda an rasulillahi daga mandan Allah sallallahu alaihi wasallam kale yake cewa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya rubuta kyautatawa akan dukkanin komai ma'ana Allah ya wajabta akan a kyautata cikin kowane al'amari cikin duk abin da za ku yi to ku dinga kyautatawa za a yi miya to a kyautata a yi mai kyawu za a yi abinci a kyautata a yi mai kyawu mafhum za a sada zumunta to a kirta ta ai mai kyawu duk abin da za ku yi Allah ya rubuta kitta cikin kowane al'amari fa idza qataltum idan za ku yanke abun yankanku eh fa idza qataltum idan za ku kashe to fa ahsinu al-itla ku kyauta ta kashe wanda za ku yi idan za ka kashe abu to ka kyautata kashe wasu injiwa injin annabin Allah wani zai ce kuma an ce a jehe wanda ya zina to an kyautata shi na shi kyautatawa kenan kenan amma duk wani kwaro in zaki kashe to kake azamtar da shi ya ta wahala haka a ime bugun da kawai bugu guda an huce wurin in za ka kashe abin da za ka kashewa to ka kashe shi kyakkyawar kashewa ko ma me za ka kashe to kai masa kashe wadda ba sai ya sai ya jima ya yawo wahala ba saboda Allah yana tausaya wa halittunsa baki daya wa idza zabahtum idan za ku yanke abun zayankan ku fa ahsinu dhibha ku kyautata yankan ku wali hid ahadakum shafarata dayan ku ya dada yukarsa abun yankansa in zaki yanke zakara ai mata suna yanka ko da na mata ba su yanka da mata ba su yanka abu yanka sai ta ganin an biyo da kaji an ta akai waladan ko liman shi yanki in kuma aka tashi dan tsabar rewa sai a dauko wai da kai da sinanuwa a turo masa amma yanzu alhamdulillah abin ya zo da sauki kawai zaki an ka miki kaji kawai zaki zaki samu su ake dibi su dibi ga su dibi su mana ki ce Allahu akbar sun yanku wallahi to in zaki yanke abin yankanki annabi ya ce ki da hada yuka a wasa yuka ɗayan ku ya haɗa yi ƙasau da ba a son abin ya ji ya ɗaukar rai wani rih zabi hata hudun ya hutar da abin da yake yankawa hadisin na imamu musulmi fitar da shi hadisi na na sha takwas malam abba wanda wataƙila matsaya a cikinsa ko mu ida hadisi so ne wani hadisi guda ashirin sai mu kwana a ciki an abi zarrin an samu daga baban zar jundub bin junada jundub dan junada wa abi abdurrahman da baban abdurrahman mu'az bin jabal mu'az dan jabal radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kusan mu'az mu'az shike hawa jaki tare da manzon Allah abokin annabi da yake rakan ya annabi su tafiya an an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare sa kala yake cewa ittaqillaha haythu ba kunta ka ji tsoron Allah ko ki ji tsoron Allah duk inda duk inda kake a duk inda ka waye gari ka tarar da kanka to ka zama to mai jin tsoron Allah subhanahu wataala kun ga jin tsoron Allah nan shine abinda Allah ya wa mutanen fare da mutanen ƙarshe wasiya Allah ce wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah mutanen farko da na ƙarshe abinda Allah ya ce su shi su ji tsoron Allah ma'azu dan jabal ya ce manzo Allah irin wasiya ce alaika bi taqwallahi fa innahu ra'sul amri kulli kaji tsoron Allah in kaji tsoron Allah shike da an kare fa to yanzu shine ababu cikin mutane cikin tsoron Allah mu ya ya zama kadan yayi kadanci cikin al'umma ka samu mutum da jin tsoron Allah sai su wani da su wani ana samu amma illa kadan ne to me ji tsoron Allah shine zo mu abinda Allah yake so da bada abinda Allah baya so ka aikata abin da Allah yake so ka bar abin da Allah bai so shi ne jin tsoron Allah fa yanzu masu yin abin da Allah yake so ɗan kaɗan ne masu barin abin da Allah yake so ɗan kaɗan ne masu yin abin da Allah bai so sun fi kowa yawa ba haka ba ne to Allah ka ba mu ikon jin tsoronka kuma ku dinga addu'a ku dinga roƙon Allah Allah ya taimake ku akan jin tsoronsa kuma wadanda sai na ganin wani lokaci daga cikin masan ko kishi bane ko shi tsoron Allah bane ya sanya mace tana gurin kishiya sai an yi zama dai wani karatu ne mai zaman kansa ittaqillaha haisu ma kunta wata ran muna lakwal wasu mata suka ce wai kiki ciyan ya mace na ɗaya mace ne nace in dai ciyan ya mace na ɗaya mace ne kowace ce mai da shi ƙara arimi suka ce banda wannan to kada kuke faɗa wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka biye ma mummunan aikin da kai da kyakkyawa idan kai mummunan aiki to ka biye masa da kyakkyawan aiki ta muwa sai mummu da kyakkyawan aiki ya shahi mummunan aikin kun fahimta idan mutum yayi sabon Allah to sai ka biye masa da kyakkyawan aikin kwari dan ba yadda za a yi ka zauna ba kai sabo ba ba shi ba in ka him in ka kai da Abubakar imani wallahi sai ka yi zunubi ka kai da Abubakar kai da Khadija radiyallahu anha ko sai ta Khadija fa tana zaune a gida annabi aka turo mala'ika aka ce ya ce wa manzan Allah ga Khadija ta kawo masa madara ko abun sha a cikin kwano idan ta zo ka ce Allah na gaida ta sannan kuma mala'ika shirin na kai gaisuwa gunta sannan kuma Allah ya ce a gaya mata cewa an gina mata gida na musamman cikin aljanna to in kai da kadija imani sai kin yi zunubi musamman duniyar yanzu in baka yi in baka zauna ka kalla ba dai a sallah ka doka ko an yi dan tsegumi tsegumi an dan shiga ba a saka ba tuba muna dan yi ko to Allah shi yahe muna Allah ya yahe muna to in kai mummunan aiki ka biye masa da kyakkyawan aiki sai kyakkyawan aiki ya shahe mummunan aiki sai ya ce mi wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan ka ɗabi'antu da mutane ka rayar da mutane da kyakkyawar ɗabi'a in za ka yi mu'amala da mutane to ka nuna musu ɗabi'un kirki ka zama tuka musu kyakkyawar ɗabi'u nagartattun ɗabi'u cika amana gaskiya da sauransu amma su suka yanzu ɗabi'un kirki su suka yi suka yi suka karanci kuma in za ka zauna cikin mutane dole babban ɗabi'a da kake da bukata shi ne ta ɗabi'antu da haƙuri. Kun ga haƙuri, babba ɗabi'a ce da ake son kowa ya ɗabi'anta da ita. Ai, watakila ɓangaren zamantakewa da ɓangaren rayuwa sai a ce mace ta fi namiji haƙuri, amma kuma ɓangaren zaman aure namiji ya mace haƙuri. Ba ku lura ba, ai rayuwa haka rayuwa mace ta hana miji haƙuri saboda yanzu namiji da za ki haza shi da yara yanke ki ce shi ini da su shi ini da su sai na je wani ran na har wannan ya kama shan magani ne sai ya sati bai hita ba da wasu maza za ki gare su amma sai ki rayar su normal ba ki damu ba kai bari bari bari bari amma shi namiji bai yi haƙurin wannan ababen amma ki kin yi ɗauka amma kuma wajen mu'amala a zauna zaman aure tsakaninki da shi wai haƙuri da namiji mace wani haƙuri zaman aure maza sun yi mata haƙuri eh wasu mata sun yi maza haƙuri akwai da lallewa daga cikin dalilai na na cewa maza sun yi mata haƙuri akwai hikima a ciki da Allah ya sanya saki a hannun maza saboda namiji yana da haƙuri ƙware da gaske ita mace akwai ta da saurin hawa kuma akwai ta da saurin sauka ba haka bane amma saboda rashin saboda saurin hawanta rashin haƙuri kenan ko shike sa mutum ya hau ko saboda rashin saboda saurin hawanta sai Allah ya amshi saki a hannun da sai aka bai wani mishi to inda inda mata ke sakin maza ai da a shiga da a shiga uku wallahi daga tambaya wajen biki aka ce ba a zuwa kai za su ke ka shi ke Allahul Musta'ad ba haka bane dan Allah Allah ya datar da mu to anan cewa khaliqin nasa bi khuliqin hasan ka dabi'antu da mutane da kyakkyawar dabi'a ka zaman to mutum ne nagarta ta dabi'a shi yasa manzo Allah ya fi kowa kyakkyawar dabi'a Allah ce wa innaka la'ala khuliqin azim dabi'u masu kyawu Allah ya ce naka take akan su رواه الترمذي وقال حديث حسن امام الترمذي يتوشي حديث ne matace وفي بعض النسخ اصور للتفي كما حسن صحيح حديث ني حسن كما صحيح الحديث التاسع عشر حديث نشاترا انا ابي العباس دغ ابي العباس عبد الله بن عباس شي ابي العباس انن شي العباس كما بابن شي وا العباس Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma dan al-Abbas kin sahabin annabi ne kuma adam babon baban annabi ne shi wanga al-Abbas da haka eh, Abdullahi dan Abbas da shi da manzon Allah suna mi ɗan wa da ɗan kada suke kenan ko mun fahimta shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa roƙon Allah lokacin da aka zo da shi na jariri a Madina manzon Allah ce Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wil Allah ka ilmantar da shi addini sannan kuma ka sanar da shi fasarar Qur'ani cikin sabo yayi kowa sanin fasarar Qur'ani turjamanil Qur'ani ake kiran sai turjamanil Qur'ani wanda ya kware wajen tadbirkin al-Qur'ani qala yake cewa kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na kasance a bayan manzon Allah ina tafi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yawma wata rana faqala sai ya gulam ya kai karamin yaro inni uallimuka kalimatin ni zan karantar da kai wasu kalmomi ihfazillah yahfazuka ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya tsare ka ka kiyaye shari'ar Allah sai Allah ya baka kariya ihfazillah yahfazuka ka kiyaye dokar Allah sai Allah ya karbe tsare ka ihfazillah tajidhu tujahaka ka tsare Allah sai ka samu Allah a cikin al'amuran ka baki daya idan sa'alta idan zaka roƙa fas'alillah to ka roki Allah duk abin da ke gare ki na damuwa na bukata in kina so bukatar ki ta tabbata to ki roki Allah ina buƙatar kwanciyar hankali tsakanin ki da miji ke to ki roki Allah banda kai ƙara sai a daidaita ki roki Allah sai daidaita tsakanin ku kina son ɗiyan ki su daidaita to ba fara raki musu kira tsine musu ki roki Allah ya daidaita su mijin kina rewa akan ku to ki roki Allah ya daidaita shi ya shirya da shi ihfazillah idan sa'alta fas'alillah in zaka roki Allah to ka roki Allah ba wani malami da yake sai miki wani abu wallahi babu shi inda ana yi da kowa ya makansa ko to sai zamanto Allah Allah ne ke yi wai da sa'an ta fasta in billah in za ka nemi taimako cikin al'amuranka to ka nemi taimakon Allah wa alam ka sani an al'ummar cewa al'ummar duniya baki ɗaya lawish ta da za su taru ala ayyan fa'uka bi shay'in akan su amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in tarkatabahu Allahu laka ba za su iya amfanar da kai ba face sai da abin da tuni Allah ya rage ya rubuta maka shi a rayuwa ba yadda za a yi su amfanar da kai da wani abu face wannan abun Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta maka shi a duniya wannan abun zai same ka ban san ko ko ba ta karatun ba nafu wala in ijtama'u kuma idan suka taro baki daya ala an yadurruka bi shay'in su tudar da kai da wani abu lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka ba za su iya cutar da kai ba face sai da abin da Allah ya rubuta maka a rayuwa in duk garin ga an so ka koma talaka in Allah ya zai yi ka mai kuɗi ba wanda ya isa ya maida ka mai kuɗi ya maida ka talaka sai wa sai Allah subhanahu wataala duk da aka so a hana miki aihuwa in ba Allah bane ba wanda ya isa mu duk da aka so ki aihu in ba Allah bane ba wanda ya isa ki aihu shine karatun fa ina fata kun fahimta sai annabi ke ce masa rufi'atil aqlam an dage alqalumma da aka rubuta wannan abun tuni Allah ya rige ya rubuta komai a cikin littafinsa wajaffati suhufu kuma littafai su riga sun sun watan sun bushe rawahu tirmizi imamu tirmizi ya rawaito saukala hadisun hasanun sahihun yace hadisi ne kikkiawa ingantacce wa fi riwayatin ghairi tirmizi a wata ruwaya wadda ba ta imamu tirmizi ba ihfazillaha tajidhu amamaka ka kiyaye dokan Allah sai ka samu Allah gabanka cikin al'amuranka baki daya ta'arraf ila Allah kalli da al'amuranka ga Allah ko ka san Allah fir raha'i a lokacin da kake cikin watan cikin farin ciki cikin jin daɗi ya arifka fi shidda sai Allah ya san ka lokacin da kake cikin damuwa ana son a nuna mana cewa idan kina rayuwa cikin ni'ima to ki dinga wa Allah godiya ki dinga gode wa Allah ki dinga kyauta lokacin da kake cikin jarabawar sai Allah ya tana da kake wa bayinsa shine karatun fa lokacin da kake cikin wadata kake cikin jin daɗi to ka nuna wa Allah kana cikin jin daɗi ka gode masa kai wa bayan Allah ka kyautata musu lokacin da kai ka shiga cikin damuwa kuma sai Allah ya san ka mafu wa alam ka sani ma akhta anna ma akhtaaka lam yakul li yusibuka duk abin da ya kuskure ka to da mun tun farko Allah bai kaddara zai same ka ba duk abin da ya kaddar duk abin da ya kuskure ka misali yanzu ina buga mun buga misali da illa kwal wanda suka yi bak wanda wanda bai samu ya ishe da mun tuntuni Allah ya rubuta bai ka same shi ba cikinan kawai Allah ya rubuta ba za ka samu ba kai ka kwantar da hankalin ka yana ta da hankali wa ma asabaka kuma duk abin da ya same ka lam yakul li yukhti'aka ba zai ba zai watan kuraye ka ba duk abin da ya same ka ba tsawa tuntan Allah ya rubuta sai ya same ka ba yadda za a yi abin kai rashin sa in Allah ya ce kawai dole sai ka samu miliyan 100 ba ki da aka kulla maka makiti sai an baka wannan kasuwanci in kuma Allah ya ce sai an ba a baka kwangilar duk inda ka shiga wallahi ba za a baka ita ba rayuwa kenan in Allah ya kaddara mijinki da ke kaɗai zai rayu to sai ya mutu da ke kaɗai har abada in kuma Allah ya kaddara sai ya jero duk inda kika shiga daga nan har birnin Kudus in ji wani mali har kiji har birnin Kudus sai an kawo miki ita rayuwa hakki na shikenan in mutum ya fahimci wannan ya samu min tauhidi shi ake ce ma tauhidi kenan Allah ya datar da mu abin da ya kamata ka dinga roƙa shine abin da Allah ya kaddara zai same ka ka baka Allah ya baka ikon cin jarabawa inda jarabawa ne in kuma na alkhairi ne ka roƙi Allah ya baka ikon sarrafa shi cikin yadda yake so kawai shikenan amma ka shiga wasu ababe ba shi bane kuma wani abin mamaki wallahi har yanzu ana bokaye da malamai har yanzu ana yi bokaye da malamai makaryata kawai daga mutum ta fito ta ce wai ta rahani gare ta da wani ya taba ce wannan da rahani ce dan Allah ne ka hada da su mu hira da su dan Allah ka hada da su rahani ina musulunci ina rahani kuma ko kuma har da zuwa ake ana layi ana jeri kuma wai abin da zai baka mamaki kuma su wannan wasu suna zuwa makaranta fa duk suna zuwa makaranta Allah wadaran na kai lalace annabi ce wa alam ka sani annan nasara ma as-sabr cin nasara da tare da hakuri ba yadda za a yi mutun ya ci nasara a rayuwa sai yayi hakuri ba yadda za a yi ka samu nasara a duniya wallahi sai ka hakura ku dibi karatun nan hatta karatun addini in kana son ka zama malami dole sai kin wahalawa sai ka yi hakuri karshe mafi ne kuma ka zama haka boko sai ka wahala haka neman kudi sai an wahala ba abin da ake yi duniya ba a wahala ba an na'imu la yudraku bin na'im ba a samun dadi cikin cikin dadi sai an wahala ake samun ake samun dadi to dan haka annan nasara ma as-sabr in kana son ka ci nasara cikin dukkanin wani al'amari baki daya to kawai ka zamanto mutum ne mai hakuri ko da a zamantakewar rayuwa kina son ki bambanta rayuwa ki zamanto daban da kowa tsakanin abokanan zamanki ki zamanto mai haƙuri wallahi ko wajen Allah ke ta musammanci wa alam kasai wa annal farda ma alkar sannan kuma kasancewa wata buɗiya tare da kunci duk lokacin da kaga kunci eh kaga kulli damuwa to akwai akwai buɗiya tare da shi ba wani abu na kile na rayuwa da Allah zai tsananta face akwai mabudin sa wajen Allah subhanahu wataala duk abin da kai haƙuri me zan wani gare ka wallahi me zan wani me zauwa ne in ka hi in ka hi hawawa lantar kusan cikin elegansu ba ba kai hawawa ba dabba ba a cikin har cikin mutane ba yi abin da kai hawawa elegansu ba ko da muni ai kusan hawawa ko hawainiya ba abin da kai hawainiya ta hiya a hankali ta daga ce an taba gayyata ta damun aure to ko ta zo ma bikin suna ake yi tsananin tahiyatu a hankali aka gayyace ta damu aure ko ta zo ko da ta zo har ana zancen suna shekara kina tana ta haya mun bayyana to da haka eh duk abin da ya zama aka kulle to akwai mabudin sa wallahi a wajen Allah in ka hakura zai zo a dibi gidan manzon Allah an taba wata nawa an taba wata biyu a tsawar tukunya ba wata bi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutane da sun je ba su ci abinci ba sun yi rayuwa da haka buɗi na tare da ƙuntatawa in kaga Allah ya ƙuntata to kuma akwai buɗi tare da shi bai dawoma babu abin da ke dawoma duniya ba ta yi wa kullum ka zama cikin jin daɗi ba shi kuma ba shi wa kullum cikin wahala ba shi ba shi da haka gidanku an ci mai gida ya kawo ba ci ba to kiwa Allah godiya sai a sarrafa abin da za a sarrafa wa anna ma'al usri yusra kuma tare da dukkanin tsanani akwai sauki akwai budi duk duk abin da ya tsanani akwai sauki a wajen a wajen Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya datar da mu wanda akan mu kwana anan ko kuma ƙara hadisi daya to shikenan al hadisu la 20 hadisi na 20 ana abi mas'ud an samu daga baban mas'ud uqbata bin amr al ansari Uqba dan dan Amr al-Ansari mutunan Madina al-Badri wanda yaje yakin Badar ko wanda ya shahada a yakin Badar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsira rabin ce Allah su tabbata gare su yana cewa inna mimma adrakan nasu na daga cikin abin da ya riski mutane min kalamin nubuwatil ula daga zancen al'ummar annabawan farin إذا لم تستحي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إن باكا كميا to kai duk abin da kake so daga cikin abin da annabawan farin suka bar muna wanda har yanzu mutane sun samu akwai shi a cikin rayuwa shine idan mutum baya kumya ya aikata duk abin da baya ya rama daga lokacin da aka ce wani bai kumya aka ce wani bai kumya to an samu matsala gwara a ce wani bai jin magana da ce wani bai kumiya amma kun ga kumiyan nan wallahi in aka rasa ta cikin al'umma to ta lalace kuma in mutum ya rasa kumiya cikin mutane zai iya komi a rayuwa ba ku lura ba yanzu me ya kawo karo wanda suke karonci bakin bakin bakin bakin tribune da da bakin otogar bakin tasha rashin kunya ne duka ba a kunyaci in wani mutum bai kunya komai zai iya rayuwa in ya ji a ba ta kunya da uban kowa za ta yi tsaya a kan titi kuma ba ta kunyar kowa ya ganta ba haka ba ne wannan musiba ce shi yasa kunya kunya ɗabi'a ce da ake son kowa ya siffanta da ita kai aka ce manzon Allah ya fi budurwa kunya sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ya fi budurwa kunya Allah ya ƙara mana son annabin Allah wani sahabi maza ce masa akwai ɗabi'u guda biyu a tattare da shi wanda Allah yana son su kuma manzon Allah na son su ya tambaye manzon Allah wacce ce aka ce kunya da kuma da kuma juriya akwai shi da kunya kuma akwai shi da juriya kuma ita kunya na tuktasab ana neman ta ana zama tun kunya ce wallahi yanzu yari da saba zama da hijabi ba yadda za a yi ta iya fidda hijabi cikin mutane yari a in ta kai tana da cin kunya hatta gidansu ba ta iya hidda hijabi sai an yi da gaske ta faɗa sai kin gaji ki barta ba haka bane duka hukumiyar ce ke kawo wannan abun amma in kika aiwa makanki yar bana bakwai renon polio to kin shiga uku Allah ya rufa mana asiri duniya da alkiyama kuma Allah ya sanya kunya a zukatanmu Allah ya sanya kunya a zukatan matanmu Allah ya sanya kunya a zukatan ƴaƴanmu Allah ya sanya kunya a cikin zukatan al'umma musulmi baki daya Allah ya zatar da mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi malam abba nan ya kamata mu kwana kan wannan hadisi na 20 gobe kuma in Allah ya da sai mu dora daga hadisi na 21 zuwa hadisi na 22 in Allah subhanahu wataala ya yarda abinda muka fara da zai zama to gaskiya Allah ya ba mu ladasa kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassuli da wannan zaman da muka yi bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna duk abin da muke ji ma tsoro Allah ya iya muna wannan kasar ta mu tarin albarka ta Niger Allah ya saukar da alharransa a ciki duk wanda yake nihin Nijar da alkhairi Allah ya kawo na shi duk wanda yake nihin mu da shari kuma Allah ya yi masa da shi wannan gari da mu mai tarin albarka na tawa Allah subhanahu wataala ya kara masa albarka jagororin mu Allah ya kara musu imani da kuma tausayin al'umma Allah ya ba su yin ikon adalci da kuma kama hannaye su zuwa ga siratul mustaqim Allah subhanahu wataala ya kara wa rayuwar mu albarka ya ƙara wa karatunmu albarka ya ƙara wa 'ya'yanmu albarka ya ƙara wa matanmu da mazajenmu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mutu inda ba ma tsammani Allah ya azurta mutu inda ba ma tsammani wannan damanar da muke muke fuskanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka a ciki Allah ya tsare wa manoma kayan su har zuwa ga wata suke da bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da arzikin sa mai yawa Allah ya gafarta mana ya gafarta mu mahaifan mu fa khairul kalami ma qalla wa dalla